أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ci gaba da tafsirin jalalai a yau biyu ga wata ramadana hijira ta mahaifi a dai salatu wasalam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas za mu tashi a kan hijiri na arba'in da shida فمن أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه الله سبحانه وتعالى yake cewa babu wani ɗaya da ya fi zaluntan kansa fiye da wanda ya yi wa Allah kariya ta hanyar danganta mishi da abokin tarayya da ɗa wa kazzaba bisidiki ya ƙaryata gaskiya bil qur'ani da qur'ani ijja'ahu yayin da gaskiyan qur'ani ya zo mishi alaysa fi jahannama maswan ma'awan lil kafirin shin cikin wutar jahannama babu makomar kafirai ne bala ai akwai ma'ana duk da kasancewar akwai makoman kafirai a cikin wutar jahannama shine suke karyatawa na farko ya zo kazaba na biyu ya zo kazzaba kazaba yin karya kazzaba karyatarwa والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم wanda ya zo da gaskiya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama wa saddaqa bihi humul mu'minun da kuma waɗanda suka gaskanta gaskiya humul mu'minuna sune mu'minai fallazi bi ma'ana allazi yace allazi anan ya zo da ma'ana na allazina ne yana magana kan ma'aiki da waɗanda suka yi imani da shi yayin da kuma wasu ke fassarawa a babinsa allazi ja'a bisidqi ma'aiki alayhi salatu wassalam wallazi saddaqa bihi shi kuma sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wato ya zo a babinsa ne ula'ika humul muttaqun wayannan sune masu takawa masu tsoron Allah almuttaqun shirka wadanda suke kare kansu da shirka ya kawo allazi jaa ismul mawsuli da ifradi sannan yazo da ma'anarsa a karshe da jam'i yace ula'ika humul muttaquna lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da duk abin da suke so a wajen Ubangijinsu, zalika da za'ul muhsinin wannan shi ne sakamakon dukkan waɗanda suke kyautatawa li'amfusihim wa kawukansu li'imanihim saboda imaninsu. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا domin Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe musu mummunan aikin da suka aikata wai jiziyahum ajrahum sannan ya musu sakayyan ladan su bi ahsani allazi kanu ya'malun da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa yace aswa wa ahsan bi ma'ana sayyi wal hasan yace aswa din da ahsan da suka zo a tsira a siga ta ismul tafdili ba sa babin su suna babi ne na ismul fa'il shi yasa yake aswa din بمعنى السيء sannan ahsan bima'an al-hasan abin da yasa yi haka domin Allah subhanahu wataala sakayyar da zai musu din yafi aikin da suka yi sakayyar da zai musu din yafi aikin da suka yi shi yasa yace ba sa ba sa wannan baji din alaysa Allah bi kafin abdahu bil ay an ay annabiyya sallallahu alaihi wasallama bala shin Allah bai zamanto mai isarwa bawansa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya zamo haka an karanta kira'o'i guda biyu wanda bai yi magana a kansu ba alayhi sallahu bi kafin abdahu kira ta jumhur sai hamza da kisa'i suka karanta alayhi sallahu bi kafin ibadahu da jam'i wa yukhawifunaka alkhitabu lahu ana magana ne da ma'aiki alayhi salatu wassalam cewa suna tsoratar da kai billazina min duni da wasu ababen bauta wanda ba Allah ba ai al-asnam gumaka an taktulahu cewa gumakan za su kashe shi in bai daina aibanta su ba au takhbilahu ko za su haukatar da shi shine dagula mishi da kwakwalwa shine khabal kenan wa man yudlilillahu duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya fadda shi sama da hu min had babu wani mai shiriya a gare shi wa man yahdillahu wanda kuma Allah ya shirye shi sama da hu min mudil babu wani mai fadda shi alaysa Allahu bi azizin ghalibin ala amrihi shin Allah bai zamanto mabuwayi mai rinjaye akan dukkan lamarinsa ba bintifani kuma mai daukan fansa min a'da'ihi daga gun makiyansa bala ai ya zamanto haka wala in la muqassam lam din na qasm ne sa'altahum wallahi in ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wane ne ya halici sammai da kasai la yaqulun Allah za su ce Allah ne kul ka gaya musu a fara'aitun ma tad'una ta'buduna min dunillah ku bani labari ku bani labarin abinda kuke bautawa bayan Allah wanda ba Allah bane ai al-asnam gumaka ku bani labari in aradani Allah bidurrin in aradani Allahu bi durri in Allah ya nufe ni da wata cutarwa hal hunna su waɗannan ababen bautan hal hunna su waɗannan ababen bautan a kashifatu durrihi su za su iya yaye cutan za su iya yaye cutarwar Allah da yayi nufin zai nishi la ai ba za su iya yayewa ba أو أرادني برحمة هكذا إذا ألا ينفيني دوة رحمة هل كنا وإن أبا ذنبوتا ممسكا ممسكات رحمتي ذات إيا دمك كاني رحمة سحن الرحمة إسا وجينا لا عيب ذات إيابا وفي قراءة أو تقراء بالإضافة فيهما ديبابا وأن قراءة ديشي وفي قراءة ita ce ta jumhur kamar da jiya na yi bayanin cewa shi mawallafin yana karanta qur'ani da qira'a ta abu amri al-basri imma riwaya ta duri wa imma riwaya ta sufi shi yasa sai ya kawo wannan qira'a tukunnan zai ce wa shi qira'a shi kaza saboda shi abu amri al-basri yana karantawa hal hunna kashifatun durrahu da tanwini haka na halhunna mumsikatun rahamat rahamatahu nace kashifatun durrahu maf'ulina ismul fa'il mumsikatun rahamatahu rahamata maf'ulina mumsikatun haka shi yake karantawa jumhur kuma suke yin idafa min idafati alwasfi ila ma'mulihi aw ila maf'ulihi shine kira'o'i guda biyu duk ma'anan ɗaya ne قل حسبي الله كجيا كجيا مسو كفدا مسو الله يا يا يا إسي إسر من alaihi ya tawakkal mutawakkilun masu dogoro a kansa shi kadai ya kamata suna dogara ya sikul wasikuna masu amincewa su amince da shi shi kadai kawai kar su amince da kowa a irin waɗannan ayoyi ne ibn abdul wahab yake cewa babu bambanci tsakanin su abu lahab su abu jahal da sauran sauran musulmai waɗanda suke tawassuli cewa sun yi ruko da ma'aiki ko sun yi ruko da wani waliyi ko salihi suna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bauta ya abin nan ya biya musu bukata cewa in dogoransu sun dogaransu Allah ne su su ma mushrikan Makka in aka ce wa ya halicci sammai da kafe za su ce Allah ne ta saboda haka in dogoransu Allah ne to ga mushrikan abin nan mushrikan makka su ma sun yadda da Allah to yake kiyasi ma al-farik da wannan kiyasi yake kokarin ya daidaita tsakanin kafirai da musulmai wannan fikirar ita ce ita ce aka yada ta a duniya har a sanadiyar yada ta din har ya janyo fikincinu irin na su boko haram irin su is a duniya gaba daya domin duk wanda ka daidaita shi da kashiri in har baka yake shi ba to ba ka da damar yakansa ne kawai alhali wannan kiyasi ne wanda yake ma alfarika shi kafiri ka ce waye halicci sama waye ke ruwan sama waye farin wata waye rana waye tauraro dai babu wani kaka cikin kakanninsa da zai iya ambata cewa shi yayi da kurewar hankalinsa ne dole su zai ce Allah da tunanin hankalinsa don in bai ce Allah ba za ka ce waye ne kuma babu wanda zai ambata wannan shi ne abin da suke cewa badahiyya din malaman mantiki suke cewa badahiyya badaha kawai za ka faɗi saboda ta san idan ba ka faɗe shi ba za a ce waye ne shi wannan ne kawai ba su da wata madogara na imani amma shi musulmin kacin shi waye sama zai ce Allah waye kasa Allah waye ke ruwan sama Allah waye ke tsidarwa Allah waye halicin su Allah din ba yana faɗan shi yadda su mushrikai suke faɗa bane shi yana faɗan shi da imaninsa da Allah da imaninsa da Qur'ani saboda ya ji Qur'ani yana cewa Allah shi yayi wayannan abubuwa da imaninsa da Qur'ani khalaqallahu samawati wal arda kuwa khalaqallahu samawati wal arda wayannan ayoyin su ne madogaran musulmai cewa Allah shi ya halicci sammai da kasai su kuma madogaran kafirai imanin su da hankalin su ne kaga ko da natija ɗaya ne wasa'id din sun bambanta kamar yadda za ka iya zuwa Kano ni ma zan iya Kano amma hanyar da muka ji muka je Kano daban-daban ne to kamar wannan ne shi to saboda haka wannan malamai suka mishi raddi daga ciki har da wansa Suleiman bin Abdul Wahab wansa wanda da aka je kashe masallata ranar Juma'a a garin Zuraiya wansa din shi kadai ne a cikin masallacin Juma'a ne tsira aka kashe dukkan masu yin sallah a cikin masallacin Juma'a na Zuraiya aka bar wansa din dan me to aka bar wannan shi saboda shi wannan shi shi ma yana da akidar wa'anda aka kashe suna sallar Juma'a kaga ba addini ake ba to wannan fikiran ce har ya zo ya rubuta littafi mai suna kashfu shubha ma'ana irin wannan amsan da muka bayar din shine shubha yake so zai warware wannan shubha ma'ana yana nan kan bakan su cewa duk mai tawassuli da manzo Allah ko wani salihi wani salihi kawai ba bambanci tsakaninsa da Abu Lahab ko Abu Jahl ma'ana yana nan kan wannan bakan nashi shi kuma wannan kashifu shubahatin ko yaro dan karami ne in ka ya karanta yana da hankali zai ce wannan ai hauka ne kawai eh hauka ne saboda shi abin da zai raba abin da zai raba musulmi da musulunci sadin ba wani abu ne wanda yake da sauki yayi tunda Allah subhanahu ta'ala kisan juna yana hada yan uwantaka eh yake ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un أوفي له من أخيه شيئا من أخيه المقتول a ce wai tsaka alqatil ne wal maktul Allah yake hada dankon yan uwantaka tsakanin ko yake ce innamal mu'minuna ikhwatun bayan ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina iftatalu yaya za a yi wannan abin kai a cikin abu mai sauki za ka zo ka bambare ka cire shi a jikin musulmi eh wanda kuma kaliman nan da ilaha illallah da ita ne ake shiga aljanna tun yana raddada ta akalla kullum so biyar cikin cikin cikin ikamarsa ko da shi ba da gani bane ai yana ikama in zai sallah face a hakan shi kafiri ne ba ma wai kafiri ordinary ba bambanci tsakaninsa da Abu da Abu Jahl da abin da ya kama da wannan wannan al-afkar ne al-wahabiyya wanda idan ba a yaki wannan fikira din ta gindinsa ba to wannan ya san su a jeji wannan ba zai amfani komai ba kamar da mun sha bayani akan wannan suna nan har yanzu da masallatansu a cikin gari suna yada waɗannan afkar suna nan da makarantunsu nazari primary secondary school har da college college kwanan nan ma wani yana diploma ya kawo min muzakira na tauhidi sai na ga wannan tauhidin shine hatta a college ake koyar karantarwa wanda asalin syllabus din da sardauna ya kawo a masar da masar da sudan tun lokacin da aka fara da makarantun islamiyya an ajiye su ba amfani da su wanda idan gwamnati tana so ta kawo ƙarshen waɗannan cikin za ta ɗauki matakin da gwamnatin Masar ta ɗauka ne. Ba wai muna goyon bayan gwamnatin Masar ɗin ba ne. A matakin da ta ɗauka ɗin daidai ne, duk abin da kake so ka kawo ƙarshen abin to za ka cire abin ta gindinsa ne. Haga ni kaje kana yakan mutane a jeji kana cewa ka ƙara su abu alhali ga su a cikin gari da manyan masallatan suna wa'azi suna kutuba. eh suna da makarantun nazir yara kanana ana daura musu wannan akidi suna da na primary suna da na secondary suna da college eh duk waina yake yadawa in ka gama da na daji na gari kuma akwai kanana wanda masu tasowa nan wasu shekaru su ma za su fito su irin wannan cikin cikin duk shi yasa a masar abin nan sisi kowa ne shi ya hana siyar da ma littattafai irin su al'usulu salasa su a kitabu tauhidi su kashe shubuhat irin su wannan duk su adduraru saniya duk aka hana siyar da su aka hana buga su kuma ake hukunta duk wanda ya sayar ko ya buga su ko wanda aka ga littafin a hannunsu aka rufe masallatansu aka rufe makarantunsu wannan shine da yakan abu ta tushensa kenan amma yadda yanzu na ba ta naira sittin ko saba'in za ka je kasuwa ka siyo min kashi shi ba har sannan a san abin yanzu za ka yi ba a siyarwa kasuwa ya na siyarwa to to shi ne abin da yake faruwa in ka duba as-sawaiqul ilahiyya fi raddi ala al-wahabiyya wanda Suleiman bin Abdul Wahab wan shi Muhammad bin Abdul Wahab din shakikin sa ya rubuta ya mayar mishi da raddi cewa cewa asali ma shi yana da karanci yana da matsalar kwakwalwa shi kai sannan kuma yana da karancin ilimi baya bambanta tsakanin mafadir ma kamar yadda dai yanzu su din suke yadda su din nan suke haka ne yanzu kun ga mafadir suna bambanta ma'ana ai yanzu misali kace kace misali addu'a mazdar ne na da'a sun kace addu'a ma mazdar ne na da'a amma ma'anan su daban-daban ne idan kace addu'a ma'ana kira ko addu'a in ka ce adda'awa kuma kiran wani saboda ya zo ya yarda da wani abu ba zai yi shi misali du'a'ul muslimi ila du'a'ul muslimi du'a'ul kafiri ila islam bar ba wannan wannan ba larabci bane sai dai ce da'awatul kafiri da'awatul kafiri ila islam da irin waɗannan kurakuran larabcin ma kana duba littattafan ta zaka gani a haka sarakuna suka yi amfani da shi su suka kafa daular su shi kuma ya yada afkar irin tunanin kenan abin da ya zai kasance kenan saboda haka babu alakan ire-iren wayannan ayoyi da da hada alaka tsakanin su da musulmai babu ko ta ko ina in ka duba su kitabu tauhid wayannan ayoyin su ne aka cika su da su ba su ayoyi bane kawai da in kana kana da tunanin a tauhidin rububiyya ne ga tauhidin rububiyya su waye abu sun yi ikrari a kansa alhali wannan kasa tauhidi zuwa kashe ukun nan saboda cimma wannan manufan ne aka yi shine tauhidul tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati ba shi da asali kwata kwata ba wani malamin da ya isa da bincikensa ya kawo wani malami ko wani littafi wanda aka yi shi kafin zamanin ibnu taymiya a shi shine ya kasa tauhidi zuwa kashi uku nan ba duk bincikensa bai sa ba saboda ni akwai lakcara malamin tauhidi da ya zo ya kawo wannan batun tauhidi sai na ce masa to da ake kashe na ce akan wannan taksimi na tauhidi zuwa kashi uku nan menene gaskiyar lamar shin kafin ibnu taymiya ko ibnu qayyim zamanin su akwai wani malami da ya kasa tauhidi zuwa uluhiyya rububiyya tauhidul asma'i was sifati sai ya ce min al'imamu tahawu a cikin aƙidarsa ya ce shi ma ya kasana tauhidi zuwa kashi kulla muna wannan batu a holdin lacca muna fita break sai na je labirari na nemo al'aƙidatu tahawiyya na karance ta gaba ɗaya daga farkowar ƙarshe da muka dawo yana da lacca na fito ai na karanta littafin gaba da ɗaya tunda ni ban ga wannan magana a ciki ba sai ce la'allahu fi shuruhihi eh watakila wannan magana da ya zo cikin shuruhin wannan a shuruhi din za a iya littafi a karni na biyu a karni na takwas sai a zo a yi sharhinsa shi sharhin maganin mai sharhi ne ba za a danganta sharhi zuwa ga mai matani ba sharhi ra'ayin mai sharhi ne a gani kuma sharhin sa shahararre wanda aka sani ibnu ibnu sharhin ibnu abdul ne ibnu abdul yana cewa shi ba hanafi ne a hanafu suna cewa shi ba ba hanafi bane ka gane ai yana cikin wanda yake mazhaba yan mazhaban suka kore da shi suka ce shi ba nasu bane saboda akidun da ya yada a cikin sharhul sharhu tahawiyya ba akidun abu hanifa bane suka ce abu hanifa ga littafinsa al-fiqhul akbar ya bayyana akidunsa a ciki akidun da kai ka bayyana a cikin sharhi na as-sahawiyya din to ba akidun Abu Hanifa da ya bayyana a cikin al-fiqh akbar bane sannan kuma shi as-sahawi din shi ba hanafi ne kaga shi ba zai zo ya saba wa Abu Hanifa ba to saboda haka kaga kame kame ne kenan ba shi da tushe shi yasa wannan wannan abin Hassan as-Saqaf ya rubuta wani littafi mai suna at-tanbid biman addada tauhid eh ya raddi ga ya raddi ya kalubalanci masu wannan taksimi cewa su kawo asalin wannan taksimi saboda Allah da ake bautawa ku da kuke cewa tauhidul ubu Allah da ake bautawa shi yayi halitta wannan Allah kuma shi yake da waɗannan sunaye shi yake da waɗannan sifofi me rabawa me raba inda Allah da ake bautawa daban wanda yayi halitta daban me waɗannan asma wa sifat shi ma daban sai a kasa tauhidi inda duk ne abu abubuwan nan gaba dai duk abu ɗaya ne yake da shi me ya fa'idan ku raba shi yake me dalili yake kaga kenan raba tauhidin yana nuna kuna so ku cimma wani manufa in ba raba tauhidi akwai rububiyya da uluhiyya ba babu hanyar daidaita daidaita tsakanin musulmai da Abu Jahl ko Abu Lahab wannan manufa shi yasa aka kassama wannan tauhidi da to saboda haka abin yana da kutura shi matsalar yan boko to shine jahiltan addini shi ne ya kamata shi shugaba ya san addini in kuma bai san addini ba ya kamata ya ja wayanda suka san addini na kwarai a jikinsa in harkoki ya taso na addini na addini ya zo ya ce me wannan abun yaya yake kaga misali da gwamnatin Nigeria ta ja irin su Sharif Sale a jiki irin su Shugairu Bauchi ko ko abin nan abin nan sai Dr. Makari ire-iren su a jiki dai harkokin addini ya taso za a tuntuɓe su wannan abun me ya tushen sa su a suka da wannan fitina ne ya akidin su ina littattafan da suke amfani da shi a fassara mana littattafan a turanci mu ma mu karanta mu ga me a ciki don mu ba mu san bambancin su ta sauran musulmi to sai a shawo matsalar a ko sisi ma ai ba malami bane ba malami bane soja ne amma ta yaya ya ya ya ya ya maganta abin ya zauna da malamai su suka mishi bayani ga inda abin ya fito shi ne ya shawo kan matsalar shi ma ba malami ba ne shi ne abin da yake fara saboda haka kawai harkan kasan nan sai dai a yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo imma imma wani wanda ya san addini kashin kanshi wanda yake nadir ne a ƙasa irin Najeriya da wahala ce wanda ya san addini ko yake kusa da malinta Allah fa'alul lima yurid ne ya zama shugaban ƙasa amma gaskiya yana da wahala eh saboda ba a masu shiga masu neman abin ba su da alaka da karatu to ko wani wanda ko da bai yi karatu ba a matsaloli na addini akalla zai nemo malamai a zauna a tattauna a gano abin to irin wannan shi ne zai sha matsaloli irin wannan Allah ya sa mu dace shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa kul ya kauni amalu ala makanatikum halatikum a duk ko ina a cikin qur'ani shu'uba yana karanta makanatikum makanatikum in yazo da jam'i makanatikum makanatihim haka ko da fuqa ko da ghaiba da jam'i bai yi tambihi zuwa wannan kira'a ba cewa ya ku mutane na ku yi aiki a irin matsayin ku abin da yasa aka yi jam'in sa kowa da irin matsayin sa kowa a kan matsayin sa ya je yayi aikin da ya ga zai fitta shi shine ma'anar wannan jam'i din halatikum a halinku inni amilun ala halati ni ma a halin da nake ciki zai aikata abin da naga shi zai fidda ni fa sawfa ta'lamuna man mawsulatun maf'ulatul ilmi yace man din mawsuliyya ce a ita ce maf'uli na ta'lamuna din fa sawfa ta'lamuna man za ku zo ku san da wane ne ku san wane ne wane ne ya ci azabun azaba zukhzihi azabin da zai kaskantar da shi zai zo mishi din wane ne za ku zo ku sani a nan gaba wa yahillu yanzilu alaihi azabun muqim za ku zo kuma ku san wane ne wanda azaba dawwamanne da'imun zai zo mishi ko azabun nari shine azaban wuta za ku zo ku san da haka wa kad akhzahumullahu bi badar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su ya kaskantar da su a yakin badar إنا, أنزل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق مومن سوق الدا لتافي أغريكا زوى متاني وأن لتافي من سوق الدشي بالحق شيء ليس متعلق بأنزل فمن, فمن اهتدى دون ليشريا فلنفسه دان كان سني اهتداؤه شريفا ومن ضل وان يبتا فإنما يدل عليها شيما ya bata ne saboda kansa din saboda kansa din ya bata shine ya kawo lamun ashiriya ya kawo ada a fata wama anta alaihim biwakil kai kuma baka kasance baka kasance wakili a kansu ba ba mu wakilta ka mu wakilta ka a kansu ka duba kansu ba kawai mun ce ka isar ne fa tujbirahum ba mu wakilta ba baka zama wakilin mu a kansu ba balle ka tilasta su a dalhuda a kan shirya Allahu ya tawaffa da anfusa shi na mautiha Allah shi ne mai karɓan rayuka yayin mutuwar rayuka ɗin wa ya tawaffa lati lam tamut shi ne kuma yake karɓan rayuka waɗanda ba su mutu ba fi manamiha ai yatawaffaha waqtan naumi rayukan da ba sa mutuwa ba ba sa waɗanda ba su mutu ba zai karbe su a yayin bacci fahimci kullati qada alaiha almauta wannan shine qira'a ta jumhur kenan zai damke zai rike rayukan da ya hukunta wa mutuwa zai rike su a lokacin a lokacin da ya ɗau rayukan mutuwa ɗin ya ɗau rayukan baccin a lokacin zai rike mutuwan da ya kaddara rayukan da ya kaddara musu mutuwa a hamza da kisayi suka karanta فيمسك التي قضي عليها الموت فيمسك التي قضي قضي, قضي عليها الموت sai ya riƙe rayukan da aka hukunta musu da mutu aka kaddara musu da mutuwa shi ne alabina abin nan majhuli kenan wa yursilu al-ukhra sai ya saki ɗayan ila ajalin musamma zuwa wani ajali wanda aka ambata ai waqta mautiha zuwa lokacin mutuwar ta sai a sake ta zuwa lokacin da za ta mutu walmursalatu nafsu tamyizi wannan wacce ake tsakanta din ita ce rai na tantancewa tabqa bidunha nafsu hayati ko da babu ita rai na rayuwa za ta iya kasancewa bi khilafi aksi banda akasi ma'ana idan babu rai na rayuwa rai na mutuwa ba za ta kasance ba wanda wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani akan cewa akwai ruhin da yake aiki a jiki wacin gari akwai ruhin da kuma yake aiki dindindin shi wanda yake aiki wacin gadi ne shi ne ruhi na tamizi wanda da shi ne za ka gane akwai ko babu shi ne ran da za ka mayyaze abubuwa shi wannan ruhin idan aka ɗauke a jikinka tamizi ne za ka zama baka da shi ma'ana za ka yi bacci wanda yake bacci ba yi da tamiri sai san da wannan wani ne ya zo wannan wani ne ya tafi kaza aka fara ba kaza aka fara ba zai san da wannan babu tamizi to saboda haka idan aka dauke wannan ruhi na tamizi din sai yayi sai yayi bacci a lokacin akwai ruhi na rayuwa ruhi na rayuwa to shi ne anan malaman sabanin da suka yi anan Allah subhanahu ta'ala ya kawo ayar ta hanyar abin da ake cewa allafu wa nashr ne to shin murattab ne aw ghairu murattab Allah da yake Allah ya tawakkal anfusa hina mautiha din hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha zai dauke rayukan mutuwa lokacin da ajalin mutuwan su ya zo zai dauke rayuka na wacin gadi na tamyizi wanda ba na mutuwa ba a lokacin bacci kaga kenan ɗaya lokacin ajalin mutuwa ɗaya kuma a lokacin mauti bacci to shi ne ce fahimci kullati kaza alaiha almauta to fahimci kullati kaza alaiha almauta din yana komawa zuwa ga hina mauti hani wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma shi kuma yana komawa zuwa ga wallati lam tamun fi manami hani au ko kuma akasin wannan ne shine wanda shi ne wanda malaman suka yi saɓani a kai ma'ana lafu wani shafin a rattabe yake au ko kuma ba a jere suke ba waɗanda suka ce fahimci kullati ka ba a laihal mota ɗin yana komawa zuwa ga allahu ya tawafa an fusa hina mautiha a hina mautiha ɗin hina mautiha suka ce a lokacin da a lokacin da aka ɗauke aka ɗauke ran bacci ko ran tamyizi yadda ya faɗa ɗin to za a rike ran ran ran rai na ruhi na rayuwa za a rike shi za a rike ruhi na rayuwa a lokacin da aka ɗauke ruhi na tamyizi za a rike ruhi na rayuwa wannan ne yasa fitan ruhi na tamyizi din a ba zai sa mutum ya mutu ba saboda an rike ruhin da yake sa rayuwa shine fahimci kullati kaza alaiha almauta ai kenan wannan yana komawa zuwa ga abin nan shi da mauti hakinan wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma din kuma yana nufin wannan wallati lam tamut fi manami hadik wannan ran da aka dauke ta yayin bacci din za a sake ta zuwa wani zuwa wani lokaci da aka iyakance ma'ana an shirya wannan baccin an soyaye ne awa ɗaya ko awa biyu ko minti biyar ko minti goma to awoyi da mintuna da aka soyaye wannan baccin to daidai wannan za a saki ran baccin ya tafi ran baccin ya tafi to saboda haka da zaran mintuna da awoyin da aka so ya gama baccin in yayi shikenan sai a dawo an sake shi ya tafi ba sai a dawo da shi shine fa yursilu al-ukra ila ajalin musamma ma'ana ila ajalin musamma din ba ana nufin mutuwa ba ne ana nufin ajalin ƙarshen baccinka in ka gama bacci ya dawo wannan ruhin ɗaya ƙaurin da muka faɗa kuma akasin wannan fayil silin ukura ila ajalin musammadin ila ajalin musammadin yana komawa hina mauti hali fahimci kullati qada alaiha al-mauta din shi kuma yana komawa zuwa ga wallati lam tamul fi manamiha wannan yana ɗaya daga cikin misalolin da ibnu taymiya da ibnu qayyim suka yi sabani abin da yasa na faɗi wannan saboda saboda ibnu hajar al-asqalani cikin ad-durarul kamina da ya kawo tarjaman ibnu qayyim yake cewa ba a samu wata mas'ala da ibnu taymiya da ibnu qayyim suka yi sabani ba ma'ana kai tsaye ibnu qayyim ya tafi akan ra'ayoyin ibnu taymiya ne to sai naga a wannan mas'ala kuma sai naga ra'ayin ibnu taymiya da ibnu qayyim ya bambanta wa da kulli hal wannan aya tana nuna mana cewa rayuka guda biyu ne na tamizi da kuma na mutuwa lokacin da aka dauke na aka dauke na bacci za a bar na mutuwa da su lokacin da kuma lokacin da aka ɗauke na mutuwa ba za a bar na bacci ba shi ta shi shehin malami a nan yace bi khilafil aqsitin kenan inna fi zalika al-mudhkuri cikin wannan abin da aka ambata din la ayati dalalati akwai abubuwa da suke nuna kadai takan Allah da kauni ya tafakkaruna ga waɗanda suke da mutane masu yin tunani fa ya'lamuna anna al-qadira ala zalika san da duk wanda yake da iko akan wannan qadirun al-ba'th kuma yana da iko akan ta da matace wa quraishun quraishawa dan ne tafakkaru fi dalika ba su yi tunani akan wannan ba kamar da wannan aya yana nuna mana cewa Allah ne da kansa yake daukan raitin ya ce malakul mauti ja tawaffat rusuluna nan kuma yace Allahu ya tawaffa al-anfusa am bal أم اتخذوا من دون الله أي أصنام عالهة شفعاء كوكما كوكما أو كوكما maimakon su riƙi Allah mai yin wannan mai yin wannan abin mamaki din abin bauta sai suka riƙi wani Allah gumaka suka mayar da su shufa'a masu ceton su inda lahi bi za'alihim su za su cece su a wajen Allah da da'awarsu kullahum ayashfa'una ka gaya musu za su yi ceto walau kanu la yamlikuna shay'an min ash-shafa'ati wa ghayriha ko da ba su mallaki komai ba na ceto da waninsa za su iya yin ceton wala ya'qiluna ko da ba su mai da hankali ba annakum ta'budunahum ko kuna bauta musu wala wala gaira zalika ko wani haka musu mayar da hankali kan wani haka ba la ma'ana ba za su iya yin ceto ba sai sun mallaki ceton sannan ba za su iya ceto ba sai sun mallaki hankali su kuma waɗannan jikukkuna ne marasa hankali kullillahi shafa'atu jami'an ai huwa muktasun biha ka gaya musu Allah shi ne yake keɓe da ceto fala ya shifa'u ahadun illa bi izini babu wani wanda zai ceto ba tare da izininsa ba lahu mulku samawati wal ardi Allah shi yake da sarautan sammai da kasai thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ne za a dawo wa idza zikira Allah wahdahu ay duna alihatihim in aka ambaci Allah shi kadai aka ce la ilaha illallah ba ambaci ababin bautan su ba isma'azzat nafarat wan qabadat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati zukatan wadanda ba su yi imani da lahira ba sai su gujewa wannan ambaton shine nafarat wan qabada sai su damke su damke jikin su su janye jikin su da yadda da wannan وإذا ذكر الذين من دونه أي الأصنام إذا تأنبشي ولن تباشي با با الله با إذا هم يستبشرون sheka gan suna bishara suna farin ciki suna murna wannan sifa ce fa Allah yake magana akan kashirai fa sifa ce ta kashirai kuma yau ake samun wasu da irin wannan sifa kuma duk inda suka ji ana la ilaha illallah la ilaha illallah sai ga ran su ya baci ba sa so la ilaha illallah din shine wai za su kira Allah wahdahu ai shine la ilaha illallah ai qul allahumma bi ma'ana ya Allah ka gaya musu ya Allah saboda asalin mimun din tana wakiltan ya ne mimun mai shaɗa asalinsa ya Allahu ya ka cire ya din aka kawo mimun mai shadda aka sa kamar da ibnu mali yake cewa wa aktsaru allahumma fi ta'awidi wa shazzaya allahumma fi qaribi fatir as-samawati wal ardi Allah ya Allah wanda ya ya Allah ya ya wanda ya kago sammai da kafai mubdi'ahuma mai kirkiran sammai din da kafai alimal gaibi ya masanin gaibi wa shahadati da kuma sarari ma gaba wa ma shuri da abin da ya buya ya bace da abin da ake gani anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance suke sabani akai min amri dini na lamarin addini ihdini ka shirye ni bi maktalafu fihi min alhaqi ka shirye ni zuwa abinda su suka saba a kai na gaskiya ni in gano abin ko da su sun saba walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an ko da waɗanda suka zalunci kawukansu da shirka a duniya ma fil ardi jami'an suna da abin da ke doron ƙasa gaba ɗaya nasu ne wa mislahu ma'ahu da irinsa kuma tare da shi mana ninkin ba ninkin a nemo wani abu kuma daban irinsa a ce ninkin ba ninki nasu ne labta daubi za su san shi kansu da shi min su'il azabi yawmin qiyamati za su san shi kansu daga mummunan azaba na ranar tashin alkiyama mummunan azaba a ranar tashin alkiyama وبدا ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظنون يا بينا اغريس daga wajen Allah abinda ba su kasance suna zato ba abinda ba sa zaton zai kasance shine ya kasance ya kasance musu a wajen Allah subhanahu wataala وبدا لهم سيئات ما كسبوا munanan ayyukan abin da suka aikata ya bayyana a gare su wa haqa nazala bihim ma kanu bihi yastazi'un abin da suka kasance suna izgilanci da shi yaushe ne wannan abin zai kasance ya sauko mana mu gani ayil azab ay azaba to sai ya sauko musu fa iza massal insana aljins jinsin dan adam ko ma wani irin dan adam ne musulmi ne kafiri ne munafiki ne jinsinsa durrun idan wata cuta ta shafe shi da na shine jawabi na izadin sai ya roƙe mu thumma idza khawwalnahu a'taynahu ni'matan in'aman sannan idan muka bashi wata ni'ima minna ni'imar da ta zo daga gare mu qala sai ya ce inna ma utituhu ala ilmin min Allah ji anni lahu ahadu an bani wannan ne akan wani ilimi a gun Allah Allah ya san da ni na cancanci a bani wannan shi yasa aka bani sai ce haka Allah ya san da na dace na cancanta da a bani wannan shi ne aka bani bal hiya ayil qawlatu wannan kalimar da ke fada fitnatun baliyatun tubtala biha al-abdu ko yubtala biha al-abdu wata fitina ce da ake jarraban bawa da ita walakin aktharuhum la ya'lamun amma yawanci ba su san da haka ba ai anna tahwida bawa ba da dukiya din ni'imar istidrajun istidraji ne a saki mutum ya hadaka da wannan ni'ima wa imtihanun kuma jarraba ne a gayyar da zai da wannan ni'ima din kad qala alladhina min qablihim ai wannan kalimar waɗanda suke gabaninsu ma sun taɓa faɗanta min al'umami daga al'ummomi da suka shuɗe ka ƙarun kamar ƙarun wa ƙaunihi da mutanensu arrabi na biha waɗanda suka amince da ita ita fama azna anhum ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna aikatawa bai wadatar da su bai musu amfanin komai ba fa asabahum sayyi'atu ma kasabu ay jazaoha muna na abinda suka aikata sai ya shafe su ya same su sakamakon sakamakon su kenan wallazina zalamu min ha'ula'i ay ay ay quraish wayanda suka zalunci kawukansu daga wayannan mutane yana nufin quraishawa sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu su ma munana abin da suka aikata sakamakon munana abin da suka aikata zai zo ya same su nan ba da jimawa ba shi yasa ya kawo sinu wa ma hum bi mu'jizina su ba za su gagari Allah ba bi fa'itina azabana azabana ba za su iya kubutawa azabar mu ba to ku hitu sab'a sinina aka musu fari na shekara bakwai shekaru bakwai sun nuhusi alaihim sannan aka yalwace musu awalam ya'lamu anna allaha yabsutu rizqa yuwasi'uhu liman yasha'u imtihanan shin ba san da cewa Allah shine yake shimfida arziki ga wanda ya so yake yalwata shi ga wanda ya so imtihan saboda jarrabarsa ba wa ya kadiru yudayyiquhu liman yasha'u kuma basan da shi ne yake kuntata yake kuntatawa wanda ya so ba ibtida'an shi kuma saboda ya jarrabe shi ya ga yaya yaya zai yi inna fi zalika la'ayati liqaumin yu'minuna bihi cikin wayannan akwai ayoyi ga mutane masu imani da shi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كفدا كشي يا باينا كجيا وباينا كشي يا باينا الذين أسرفوا على أنفسهم ودن سكي وكنسوا برنان ذنوبي سكي برنا مرسا إياكا وكاو كنسنا ذنوبي لا تقنطوا بكسر النون حين قراءة كنا قراءة في جلال الدين المحلي لا تقنطوا تكين دا wannan fi'ilin yazo mudari shine la taqnitu la taqni qala wa man yaqnitu min rahmat rabbih wa man yaqnitu la taqnitu da kasara kenan wa fatiha da fata la taqnatu wa man yaqnatu kamar yadda mu muke karantawa wa quri'a bi dammiha an karanta kira'a shaza ba ta cin alkira'at mutawatira da damma shi yasa yace wa qur'a dai la taqnutu ma'ana yana da babi guda uku ne ya zo filin ya zo a babin fariha yafrahu shine la taqnutu din kanita yaknatu kanita kaniya kanita yaknatu yaknatu ya zo kuma a babin a babin nasara wannan shine shine shas kanaba ya kunutu kenan sannan kuma ya zo a babin babin hasiba shine abwab guda uku nan da shine ya zo shi uku ɗayan bai zo a cikin kira'a mutawatira ba sai a sumana kar ku ɗauke tsammani min rahmatillahi daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta wa zunubai gaba ɗaya liman taba min shirki ga wanda ya tuba daga shirka innahu huwal ghafurur rahim shine mai yawan gafara mai yawan rahama wa anibu irja'u ila rabbikum ku koma zuwa ubangijinku wa aslimu akhlisul amala ku keɓanta mishi aiki ku musulunta ku keɓanta wa Allah aiki lahu a gare shi min qabl an ya'tiyakum al'azab gabanin azaba ya zo muku summa la tunsaruna biman ihi sannan ba za taimake ku da hana wannan azaban ba in lam tatubu idan ba ku tuba ba wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku huwal qur'an shine qur'ani min qabl an ya'tiyakum al'azabu baghtatan gabanin azaba ta zo muku ba zata wa antum la tash'uruna qabl itiyanihi bi waqtihi gabanin ya zo azabar ku ba ku san da lokacin zuwan sa ba fabadiru ku yi gaggawa qabla an an takula nafsun gabanin wani rai ta ce ya hasrata asluhu ya hasrati ne da yawon mutakallim ai nadamati ya nadamata ana ana ana kalbin yawon mutakallim zuwa alif musamman a lokacin da wannan nidayi ya zama nidayi ne kira ne na kuka ya hasrati aka mayar da shi ya ya hasrata haka ya wailati a mayar da shi ya wailata irin wannan alama farraftu fi jambillahi ay ta'atihi a ɓangaren haƙƙin Allah sakacina sakacina a kan ɓangaren haƙƙin Allah biyayya ga Allah wa in mukhaffafatun min as-saqila asalinsa ay wa inni inni ne ne shadda sai aka khaffafa shi aka cire isminsa ya zamanto in kawai asalinsa wa inni ni kuntu وكنت لمن الساخرين بدينه وكتابه da can na kasance cikin masu yin yi wa addininsa da littafinsa izgilanci a duniya. Au ta ƙula ko ita ranta ce, Lau annan laha hadani bi da Allah ya shirye ni da biyayya ai fata daitu da na shirya, la kuntu lakuntu minal muttaqina azabahu da zan kasance cikin masu tsoron azabarsa aw taqula hina tara azaba ko kuma ita ranta ce gabannin ranta ce hina tara azaba yayin da ta ga azaba law anna bi karratan da ina da dawowa raj'atan ila dunya fa akuna min al muslimin al mu'minin zan kasance cikin masu kyautatawa mu'minai fayuqalu lahu min qibalillahi kira yazo a bangaren Allah gun Allah a ce mishi bala kad ja'atka ayati ai ayoyin nawa sun zo maka alquran wa huwa sababul hidayah kuma qur'ani shine sababin shari'a fatazzabta biha sai karyata ka karyata ta wastakbarta kai girman kai takabbarta anil imani biha وكنت من الكافرين كذو كفنشي كذو كفنشي cikin kafirai ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ranar tashin alkiyama zaka ga waɗanda zaka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya bi nisbati shariki wal walad ilayhi da danganta mishi nasabta mishi da abokin tarayya da da wujuhuhum muswaddatun zaka ga fuskokin su baƙaƙe kirin أليس في جهنم مسوى مأوى للمتكبرين عن الإيمان شنوي أشتم متر جهنم باب مقوما نما سكر من كان إيمان بلا أي أقوي مقوما سأشكي وينجي الله من جهنم الذي سيرة ردك جهنم الذين اتقوا الشركة ودن سكتي أي كانت الشركة بمفازتهم ai bi makami fawzihim min aljannati a wurin rabautan su daga aljanna bi an yaj'alu fihi asa asa su wannan wajen asa su wannan gun rabautan nasu din ma'ana a masanya musu a wuta da aljanna nan ma bai yi bayani akan kira'ar da ta zo a nan ba shu'uba da hamza da kisa'i sun karanta da jam'i وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم بمفازاتهم da alif da jam'i suka karanta wuraren rabonsu kenan wuraren a wuraren da za su rabauta ana Allah zai tsiratar da su daga jahannama din la yamas la yamassuhum su'u a wannan wuraren ko a wannan wurin rabautan nasu mummunan abu ba zai shashe su ba wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki da da bashi rai ba Allahu khaliqu kulli shay'in Allah Allah shine mahadicin komai hu ala kulli shay'in wakil shi kuma wakili ne mutasarrifun fihi shi kuma wakili ne akan komai shi yake duba kan komai kaifa yasha yadda ya so lahu maqalidus samawati wal ardi shi yake da mukullai ai mafatihu khaza'inihima mukullai na taskokin sammai da kasai din min al-matari ire-iren ruwan sama wan nabati da tsiro wa ghairihima da makamancin su da wanin su walladina kafaru bi ayati llahi al-qur'an wadanda suka kafirce wa ayoyin Allah qur'ani ulaika humul khasiruna wayannan su ne masu yin asara متصل بقوله يسعون هنا إلى فدنسا وينجي, وينجي الله الذين اتقوا إلى آخر abin da yake nufi da wannan shine ya kawo bishara da farko wai najji Allahu alladhina taqaw ya kawo nizara kuma yace walladhina kafaru bi ayati Allahi ulaika hum khasirun abisa al'ada na Qur'ani na hada waɗannan abubuwa guda biyu a ko ina wama bainahuma ayoyin da yazo tsakanin su shine Allahu khaliqu kulli shay'in da lahu maqalidu samawati wal ardi i'tirad i'tirad ina jumlan da ake kawo tsakanin jumloli guda biyu masu alaka qul afa ghayra allahi ka gaya musu wani Allah ne ta'amuruni ko kuma ta'amuruniya a abudu kuke umarta ta kuke umarta na da bauta ayyuhal jahiluna ya marasa juriya ya waɗanda ba su san abin da suke ba masu wauta ya masu wauta ba yana nufin wai ya jahilai marasa ilimi ba ya da wautanku da rashin hankalinku wani Allah kuke umarta ta da bauta aljahalu ne a nan diddul hilmi ghaira mansubun bi a'abud yake ghaira din an mishi nasaba ne da a'abudu shine fi'ilinsa al-ma'amun li ta'amuruni kuma ma'amuli ne na ta'amuruni din ma'amulin sa ne bi takdiri an da takdiri na an binunin binunin wahidatin da nunin guda daya shine ta'amuruniya ta'amuruniya wa binunaini da kuma da nunin guda biyu bi idghami in nunin din guda biyu ne ko da idghami shine ta'amuruni da idghami wa fattin ko babu idghami shine ta'amurunani kirawoyi guda uku ne shi ibnu amir nishani shi ya karanta ta'amurunani da nunin guda biyu ba tare da idghami ba sannan sannan kuma wani wajihinsa daban kuma shine shi da nafi'u suka karanta ta'amuruniya ta'amuruni da nunun kwaya ɗaya rak sannan kuma ta'amuruni da shaddadin shine kira'a na sauran sauran qurra'u kenan asalin taqdirin ayan أتأمرونني أن أعبد غير الله شيسا يتمه بتقدير أن دن أن قدر وسيل أعبد دن أن أسألنسا ينزدك أمرتيني إن بوتا وونن الله أي أتأمرونني إبادة غير الله وأن وسيلة في تأويل مصدر في محل نصب أتأمرونني إبادة غير الله حين أسلم ونن آية كنا ولقد أوحي إليك حقيقة نامك أه ولقد أوحي إليك حقيقة أمك وحي وإلى الذين من قبل وإلى الذين من قبلك أمك وحي أي ووأن سكي قبننك وحي والله لئن أشركت ina rantsewa idan muka kaddara cewa zaka zaka yi tarayya ya Muhammad ya kai ma'aiki faradan a takadirance in muka kaddara cewa zaka yi wa Allah tarayya la yahbatanna amaluka aikinka zai lalace zai rushe wala takunanna min al-khasirina zaka zo ka kasance cikin masu yin asara saboda girman wannan hadara din saboda hadarat din suna da suna da yanayi yanayi ne idan aka zo hadara ta Allah a wannan hadara ba a maganan kowa saboda girman har wannan hadara din ba a maganan kowa shi yasa hatta ma'aiki alayhi salatu wassalam ne ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min saboda girman wannan hadara din hadara ta Allah hadara ta wahadaniyya kenan haka nan yake kira wa annabawa gaba daya walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna bayan ya kawo bayanin cikin suratul an'am duk darajar waɗannan annabawa da kake gani muke kawo tarihin nasu din da mukaddara a takdirin cewa da za su hada da Allah abokin tarayya shikenan darajojin su gaba ɗaya zamanto babu za zamanto kaman kowa to shine girman hadarar Allah subhanahu ta'ala yasa dole ne mutane masu yabon ma'aiki su dinga sanin hadarat dinga sanin hadara da hadarar da za a iya hada ta hadarar Allah da hadarar ma'aiki akwai yayin da suke haduwa akwai yayin da suke rarrabuwa kamar da mun sha bayani a tafsirin mu to domin haka ne wanda baya mayyaze wannan hadara da wannan hadara to zai zo ta inda baya zata zai zo ya taba wata hadara ta ta danne shi ko ta rusa shi ta inda baya zata domin haka ne أنا الله سبحانه وتعالى يشي لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أبين الذي باك ما مايكن أسلوب القرآن duk ayoyi irin wannan a cikin Qur'ani in ka duba za ka ga ya kawo in ko lau domin ya nuna ma cewa wannan takdiri ne farat ne takdiri ne kuma domin ya nuna cewa wayannan abubuwa ba su wasana wa annabawa ba saboda su a larabci da abin da aka kawo lau aka ce in to abin bai wakana ba ma irin su walau takawwala alaina ba'd al-aqar walau takawwala walau ashraku in afaitu in afaitu in ashrakta sai kaga an kawo wannan domin domin ladabi tare da waɗannan annabawa kuma a nuna cewa abin bai wakana ba balillaha wahadahu fa'bud wannan hadara ce ta kadai ta Allah yace Allah kadai shi kadai kawai zaka bautawa ya kawo hasari ta hanyar kawo bal da hanyar kuma kaddamar da maf'ulin bihi shi kadai kawai zaka bautawa bai ce bal fa'budillaha ba balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirina in'amahu alayka kasance cikin masu godewa a ni'imar da ya maka wa ma qadarullah haqqa qadarihi ma arafuhu haqqa ma'rifatihi basu san Allah haƙiƙannin sanin sa ba aw ma azzamuhu haqqa azamatihi ko kuma basu girmama Allah irin girmama wanda ya cancanta ba hina ashraku bihi ghayrahu yayin da suka hada shi da waninsa wal ardu jami'an حال أي الصدى قصي بقوي قباتا ينسو يسا يتي جميعا قصي بقوي قباتا ينسو قبضته أي مقبوضة له يا دنكيسو أي في ملكه وتصرفه سنا كركشن ملكنسا da kuma tasarrufinsa ba za su iya motsawa ba za su iya yin komai ba da duk abin da ke ciki sai yadda ya yi da su saboda duk abin da ka damke shi ka gama da shi sai yadda kai da shi sai kamar fara ne ka sa a hannunka ka damke shi kaga ba zai iya kubcewa ba kamar wannan ne yau mun kiyamaki a gobe kiyama wasu samawatu sammai kuma matuwiyatun majumu'atin suna nan a kalmashe a tattare biyaminihi bi kudratihi da da ikonsa da hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna ma'ahu ya tsarkaka shi Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka daga dukkan abin da suke hada shi tarayya da shi wa nufikha fi suri an nafkhata al-ula an busa kafo ya kawo amma biyu saboda ya nuna tabbacin aukuwan abin an busa cikin kafo busawa ta farko fasa'iqa ma ta man fi samawati wa man fil ardi duk waɗanda suke sammai da kasai duk suka mutu illa man sha Allah banda waɗanda Allah ya so sanan za a gane hatta mala'iku za su zo su mutu gaba ɗaya a zo hadarata a hadiyya cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu azo wannan hadara din illa man sha Allah min al-khuri wal wildan wa ghayrihima sai wadanda Allah ya so su ne abubuwan da Allah ya halitta hurul ain da yaran gidan aljanna wanda koyaushe su yara ne da ire-iren su irin su alkalamin sa mai rubuta kaddara irin su lawful mahfuz wuta aljanna da ire-iren su su ne kadai za su rage shi yasa yayi istisna illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra damiri na fihi din yana koma zuwa ga sur din za sannan kuma za a kuma busawa cikin kafon ukhra wata busawa daban shi yasa na far wancan din yace annafkatal ula din fa idza hum take ana busawa zaka gansu ai jami'ul khalaiqi mauta zaka gansu dukkan halittu wadanda suka mutu kiyamun zaka gansu sun miƙe sun tsaya yanzuruna yantaziruna ma yaf'alu bihim suna jiran me me za a yi musu wa ashraqatil ardu adaa'at sai kasa ta haskaka bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta حين يتجلى لفصل القضاء أيين الله إن يتجلي يفتو دومين وروري ينك حكمشي ووضع الكتاب كتاب الأعمال للناس aka kawo takardun da aka rubuta ayyukan mutane aka ajiye waji abin nabiyina aka zo da dukkan annabawa aka tafo da dukkan annabawa wasu hada'i aka zo da kuma dukkan shaidu gaba daya da dukkan masu da dukkan masu shaidu dukkan shaidu ai bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ummatihi aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ummansa yashhaduna lirrusuli bil balaghi suna wa manzanni shaida cewa sun isar da sakonni wa qudiya bainahum bil haqqi ay al adl ake hukunci tsakanin su da gaskiya da adalci wa hum la yuzlamuna shay'an su ba za a zalice su da komai ba ووفيت كل نفس ما عملت أي جزاءه أكا تكيوا دكر ريء أدن تأيكتا ساكمكم أدن تأيكتا كينا وهو أعلم أي عالم بما يفعلون shi masanin abin da suke aikatawa ne fala ya ataju ila shahidi shi baya bukatan wani shaida ya fassara a'lamu din da alim domin ne domin ya nuna ismu tabdili baya aiki a zatin Allah wasiƙa ladina kafaru bi unfin aka koro waɗanda suka kafirce da kuntatawa da kuntatawa ila jahannama zuwa jahannama zubaran jama'atin mutafarriqatan jama'a daban-daban a tarwabe hatta idza ja'uha sai da suka zo mata suka zo wa jahannama futihat abwabuha futihat abwabuha aka bubbuɗe kofofinsu jawabu iza jawab ne na iza ɗin iza ja'uha futihat futihat ba wau a wannan wajen shi ne wannan gu da wanda zai zo wa futihat da kuma wa futihat wa futihat sama'u wa futihat sama'u fa kanat abwa ba waɗannan wurare guda uku kufawa sun karanta shi ba shadda futihat abwabuha kawai jumhur sai suka karanta da shadda futihat abwabuha aka bubbuɗe kofofin su wa qala lahum khazanatuha masu tsaro masu tsaronta suka ce musu alam ya'tikum rusulun minkum manzanni a cikin ku basu zo muku bane yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku alquran qur'ani qur'ani wa alqur'ana wa wa ghayrahu qur'ani da waninsa wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadin haduwa da wannan rana taku kalu bala suka ce eh manzanni sun zo mana duk wannan abin ya wakana walakin hatta kalimatul azabi ai la'amla anna jahannama al'aya Allah da yake zan cike wuta jahannama ita ce wannan kalmar ita ce ta azaba ta tabbata alal kafirina ga kafirai qila dukulu abwa ba jahannama sai a ce musu to ku shigo kofofin kofofin jahannama khalidina fiha muqaddarin al-khuluda ana mai kaddara muku da dawwama a ciki fa bi'sa maswa ma'awal mutakabbirin makoman masu girman kai ya munana jahannamu in kuwa jahannama ita ce makomansu wasiqan ladina taqaw rabbahum bi lutfin su kuma waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu sai aka kora su a hankali a kaɗan-kaɗan aka sa su a gaba aka tafi da su. Ilal jannati zuwa aljanna zumaran su ma jama'a jama'a ɓangare ɓangare al'umma al'umma hatta iza ja'uha har sai da har sai da suka zo wa aljannan wa futihat abwabuha aka buɗe ƙofofin aljannan walwawu fi lilhal bi takdiri kas a nan ya ce wauɗin hal ne hatta idza ja'uha yayin da suka zo wa aljanna wa futihat abwaabuha a lokacin da suka zo an bubbuɗe ƙofofin aljanna din wa qala lahum khazanatuha masu tsaron aljanna suka ce musu salamun alaikum aminci ta tabbata aminci shi tabbata a gare ku tibtum tibtum halan yayin da kuka kasance tsarkaka kun kasance tsarkaka daga zunubai fadkhuluha khalidi ku shige ta kuna masu dawwama muqaddarin al-khulud fiha wa jawabu idza muqaddar jawabi na idza din an kaddara shi ai dakhaluha shine ma'anan jawabi na ita din ma'ana hatta idza ja'uha dakhaluha da suka zo wa aljannan sai suka shige ta sai suka shiga aljanna wa sawquhum wa fatu al-abwabi qabla maji'ihim yace an koro su an abin nan an sa su a gaba sun zo kuma an buɗe kofofin gabannin su zo din saboda karamci ne lahum a gare su wa sauqul kufari koro kafirai wa fatu abwabi jahannama inda maji'ihim da kuma bude kofofin jahannama sai lokacin da suka zo din liyabqa harruha ilayhim saboda zatin zatin wutan jahannama kada a buɗe ta fuce ta fuce ihanatan lahum saboda wulakanta su shi yasa aka yi haka wannan taujihi ne wanda yake wanda yake wajihi sosai ya fi tafsirin wanda suke cewa wawu din za'ida ce ma'ana hatta idza ja'uha futihat abwabuha kaman wancan shi ma wawu din za'ida jawabi na idza din futihat abwabuha wannan taujihin nashi ya fi wancan fassara musamman ma idan muka duba da ya kaddara jawabi ijadin ya zamo da khaluha kuma a ƙarshen ayin Allah ya ce fadkhuluha khalidina kaga fadkhuluha khalidina din yana nuna maka jawabin da ya kaddara da khaluha din wannan wajihi ne yana zuwa a Qur'ani ko ina wanda hakan ya fi da mu zo mu ce waudin waudin za'ida ce futiyat abwabuha jawabin idza kaman wancan na farko din musamman ma wannan taujihi da yayi na cewa wa futihat abwa kudan aljanna sun zo kofar aljanna a buɗe suka tarar saboda duk ko bako ne idan ya zo yana zuwa tunaninsa ina ne masoki ko yake ga dakunan da zai sauka ya tarar a buɗe a shirye haka yake bukata to haka su yan aljanna suka tarar kofofin aljanna a buɗe suka tarar su kuma yan aljanna da ke ba a kawo wannan wauɗin na hal ɗin ba ba a kawo ba sun tarar da wutan jahannama ɗin kofofin a rikirrike saboda al'ada na wuta ɗabi'ar wuta idan aka buɗa iska na shiga na kucewa ma'ana su shiga wuta din da ɗimi-ɗiminsa ba tare da ya kuce ba kar a buɗa kar a buɗa kafin su zo ya ɗan fuce kaga wannan taujihi ne wajihi duk da duk da ma wutan jahannama da na na na na, na duniya ba ba iri ɗaya bane amma wajihi ne karɓaɓɓe abin da ya kai shi ga wannan baya so ne ya ce wannan wauɗin za'ida ce وقالوا عطف على دخلوها المقدم yace wannan wakalu din adafi ne zuwa ga jawabi na idza da ya kaddara ma'ana hatta idza ja'uha dakhaluha wakalu yayin da suka zo aljannan suka shige ta kuma suka ce suna shiga suka ce suka ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu bil janna godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskanta mana alkawarinsa na bamu aljanna gashi ya bamu wa auratana al-arda ya gadar da mu duniya shine ardal janna kenan ya gadar da mu duniyar aljanna saboda aljanna kwaya daya duniya ce kutum kamar yadda Allah ya ce ardu as-samawati wal ardu natabawwa'u nanzilu min al-jannati haythu nasha duk gagu ne mai faɗi za mu soka a inda muka so li'annaha kullaha saboda dukkansu la la yuktaru fiha makanun ala makanin ba a zaben wani gu a ce ya fi wani gu fa ni'ama ajrul amilin aljanna in kuwa aljanna ita ce ta zamanto ladan ladan aikin masu aiki to madalla da wannan lada ɗin. Wataral mala'ikata za ka ga mala'iku hatina har yayin da yayin da suke kewaye min haulil arshi yayin da suke kewaye a gefen al'arshi min kulli janibin ta kowanne ɓangaren sa yusabbihuna wannan shine maf'uli na biyu din maf'uli na biyu na tara din aw ko kuma halun min damiri hasina hal ne na damirin hasina wanda ya ce shi kuma hal ne ma'ana sun kewaye al'arshi a lokacin da suke kewaye da shi suna tasbihi bi hamdi rabbihim ko kuma kamar da shi ma'amuli na biyu na tarabi wa tara al mala'ikata yusabbihuna zaka ga mala'iku suna yin tasbihi a lokacin da suke kewaye da al'arshi ta ko'ina بحمد ربهم ملابسين للحمد تسبيح با shi kadai suke yi ba suna cewa subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi walhamdulillah suna haɗe ne da godiya ai yaquluna subhanallahi wa bihamdihi suna cewa subhanallahi wa bihamdihi wa qudiya bainahum baina jami'il khalaiq bil haqqi sai aka yi hukunci tsakanin dukkan halittu da gaskiya أي العدل دعادل فيدخل المؤمنون الجنة في مؤمنين في شقاء الجنة والكافرون النار كافرين في شقاء وقيل الحمد لله رب العالمين سيأتي سيأتي الحمد لله رب العالمين ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة يتي ياتيكي tabbatan ɓangarori guda biyun nan ‘yan aljanna da ‘yan wuta ya cike tabbatan su da godiya daga mala'iku ma'ana mala'iku su ne masu faɗan alhamdulillah ga rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba ɗaya ga shi duk abin da ya ce zai yi ya yi shi in aljanna sun shiga aljanna yan wuta kuma sun shiga wuta suratu ghafir suratu ghafir makiyatun illa alladhina yujadiluna ta sauka a makka banda ayar alladhina yujadiluna al'ayatayn zuwa ayoyi guda biyu 50 wa 80 aya ayoyi 85 ne yace ayoyi 85 ne shine al-imam al-imam shafi'i a cikin nazimatu zuhuri yake cewa nazimatu zuhuri ke cewa lil-islami wal basri fi qawl fi bani wa sittun an shami wal arba'u lis-sadri ma'ana shi jalaluddin al-mahalli ya kawo adadi kwaya ɗaya ne a cikin adadin ayoyin masahifi yake cewa a musafin basra a suratu taulu suratu taulu din sura sunan suratul mu'min ne saboda Allah ya ce bi tauli a ciki shi bani fa'in ti tamanin baɗin bani kuma biyu ma'ana tamanin da biyu ne a musafin basra ayoyi tamanin da biyu wa sittun anishami sannan ayoyi tamanin da shida tamanin da shida a musafin sham a musafin sham والاربع للصدر مصحفين كما مكة دا مدينة تو آيوي تمانين دا فدو تمانين دا فدو تو إذن ككارا وفدو دين تايا زي زمن تو تمانين دا تمانين دا بير شيني عدد دا يأمبتا نصورا مصحفين كنا نصورا مصحفين نزلت بعد الزمر تاسوكا أبسا ونن ترتيبي باين سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به الله ني يسن مراد سا me yake nufi da shi wannan wannan wannan hadin da kuma wannan mim din tanzilul kitabi alqur'anu mubtada saukar da qur'ani min allahi ya tabbata ne daga wajen Allah khabaruhu shine khabar din ay ka'inun min Allah al-azizi fi mulkihi al-alimi bi khalqihi wanda mabuwayi ne a sarautar sa masanin halittarsa ghafiriz dambi shine mai gafarta wa dunubai gaba daya lil mu'minina ga mu'minai saboda al'in jinsiyya ce wa qabilut tawbi mai karban tuba da kuma gare su su mumunai din masdarun masdar ne ana cewa taba ya tubu tauban kuma da ake cewa taba ya tubu taubatan da ta ko kuma ba ta shadidul iqabi lil kafirin mai tsananin ukuba ne ga kafirai ai mushaddidihi shi ne tsananta azaba ne gare su zittauli ai al-in'amil wasi'a shi ne ni'imantarwa ni'imantarwa yalwatacce ne yana daukan abu da yawa marar iyaka ya bawa mutum da ya ba ruwansa shi ne a faunu kenan wa huwa mawsufu ala dawami yace koyaushe ya sifantu bi kulli bi kulli min hadhihi sifat da waɗannan sifofin gaba daya fa idafatu al-mushtaq min hadhihi at-ta'rifi kal'akhirati ya ce duk isimin da ya zamanto mustaqi daga cikin waɗannan sunaye kamar ghafir mustaqun ne min ghafara qabil haka mustaqun ne haka shadid mustaqun ne duk waɗannan ya ce alɗin da ya zo a ciki na ta'arifi ne kamar yadda ya zo na karshe din yana nufin zitauli kenan zitauli la ilaha illa huwa babu ai wani abin bauta sai shi ilaihi al-masir al-marji'a zuwa gare shi ne makoma ma yujadilu fi ayati llahi al-qur'an babu me ja da ayoyin Allah qur'ani illa allazina kafaru min ahli makkah sai wanda suka kafirce daga mutanen makka فلا يغررك تقلبهم في البلاد للمعاش سالمين كذا ججوا يا وانت cikin garuruwa da saboda rayuwa su rayu salimi na lafiyan su kalau nan kada wannan ya ya rudar da kai kada ya kada ya burge ka fa inna aqibatahum nar makoman su wuta ne kazzabat qablahum qaum nuhin gabannin su mutanen mutanen annabi nuhu sun karyata wal ahzabu ka'a ka'ad wa samud wa ghayrihima hakanan rundunonin al'ummomi daban-daban adawa samudawa da waninsu gabannin su su karyata su su karyata ka su ma sun karyata annabawansu min ba'dihim bayan su bayan mutanen annabi nuhu din adawa da samudawa ma sun karyata annabawansu wa hammad kullu ummatin bi rasulihim liya'khuduhu liya'khuduhu yaqtuluhu yace duk al'umma sai da suka himmantu suka himmantu da manzansu su don su kama shi su kashe shi duk sun yi tunanin wannan wajadalu bil batili suka yi jayayya akan ƙarya liyudhidu yuzilu bihi haqqa dan su gusar da gaskiya da wannan ƙaryar fa fa akhadtuhum bil iqabi sai na kama su da uquba fa kaifa kana iqabi lahum yaya kaga yaya kaga uquba ta a gare su ya yi daidai ko bai yi daidai ba ai huwa waqi'ul mawqi'ahu ya samu gurbin zama an yi wa waɗanda suka cancanci ukuba ukuba wa kazalika haqqat kalimatu rabbika ai la amla anna jahannama al-aya ita ce kalimatu rabbika din kalimar ubangijinka ta tabbata ala alladhina kafaru ga waɗanda suka kafirce annahum cewa su ashabun nar ‘yan wuta ne badalun min kalimati badal ne na kalimatin din ai wa kazalika haqqat annahum ashabun nar shine kalimatu din aka kawo badalin sa shine annahum ashabun nar cewa su ‘yan wuta ne din ya tabbata shine anan wa fi yunus wa fi yunus wa fi yunus wa tawli ah a cikin suratu yunus da tsawul a nan kenan a nan wa kazalika hakkat wa kazalika hakkat kalimatu kalimatu rabbika da ifradi a ibn kafir da kufawa da abu amr al-basri suka karanta suratu yunus wancan suratu yunus ta gama da kuma wannan sura suratu tauli suka karanta da ifradi a suratul an'ami kuma kufawa su kada su karanta a kalimatu rabbika a suratul yunus da wannan sura kufawa da ibnu kathir tare da abu amr bin basri bai kawo wannan qira'atin ba ma'ana hakkat kalimatu rabbika qira'atu sannan hakkat kalimatu rabbika qira'ar mu kenan qira'o'i guda biyu الذين يحملون الأرش مبتدأ ودن suke dauke da gadon al'arshi wa man haulahu atufun alaihi suke dauke da abin da yake kewaye da shi shi ne aka fi zuwa ga al'arshi din kenan wa man haulahu ko kuma wa man haulahu aka fi zuwa ga allazina allazina ya hamiluna al'arshi wa man haulahu waɗanda suke daukan al'arshi kuma da waɗanda suke kewaye da al'arshin kenan akwai mala'iku waɗanda su suka suka rike al'arshi akwai mala'iku kamar yadda ya bayyana hafina dinnan wanda su kuma suna gefe suna kewaye da al'arshi ga waɗanda suke dauke da shi ga waɗanda suke kewaye da shi dukan su yace yusabbihuna khabaruhu shine khabar dinsa bihamdi rabbihim suna tasbihi tasbihi a haɗe da godiyan ubangijinsu mulabisina lilhamdi أي يقولون سبحان الله وبحمده ويؤمنون به كما سنة إيمان به تعالى مدوككي ببصائرهم دبصيرة أي يصدقون بوحدانيته سنة قسكن تكبيتك ويستغفرون للذين آمنوا سنة نيمة ودن دسكي إيماني غافرة يقولون سنة شيئا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما يا أبنجد المكايل وشكومي دا رحمة دا إلمي ai wasi'a rahmatuka kull wasi'a rahmatuka kull shay'in wa ilmuka kull shay'in rahamarka ta yalwaci komai ilimin ma ya yalwaci komai shine a wata nuska wasi'at rahmatuka wasi'at rahmatuka fasfir lilladina tabu min shirki ka gafartawa waɗanda suka tuba daga shirka wattaba'u sabilaka haka nan ka gafartawa waɗanda suka bi hanyarka dinan islam addinin musulunci wa qihim azaban jahim annar ka kiyaye su daga azaban aljahim azaban wuta ربنا وأدخلهم جنات عدن عدن إقامة يا أبنجي جمو ka shigar da su aljanna ta ta zama dindindin shine adini allati wa'adtahum wa shika musu alkawari wa man sa wa man salaha wa man salaha adkhul ala hum adkhini zuwa ga hum ay wa adkhil man salaha sannan ka shigar da duk wanda ya kyautata wa adkhilhum atfun ala hum fi wa adkhilhum أو في وعدتهم إما تفيدوا وأدخلهم كو وعدتهم إن كسي وأدخلهم ربنا وأدخلهم ومن صلح وأدخل من صلح إن كسي وعدتهم التي وعدتهم ووعدت من صلح أنا وجهي قد أجيب ذكا زائدين من آبائهم دك إياينسو وأزواجهم دماتا ينسو وذرياتهم دذرية دك شقدسو innaka antal azizul hakim fi sun'ihi kai mabuwayi ne marijayi ne hikima cikin abin da yake yi wa qimu sayyi'at ay azabaha ka kare su da azaban munana ayyukan da suka yi wa man taqis wa man taqi wa man wa man taqi sayyi'at yawma idhin yawm alqiyamati duwan da ka kare shi da munana ayyukansa a wannan rana ranar tashin kiyama faqad rahimta haqiqa ka ji tausayin shi ka nishi rahama wadalika huwa al-fawz al-azim wannan kuma shine rabo mafi girma innal ladina kafaru lalle ne waɗanda suka kafirce yunadawna min kibalil mala'ikati za a kira su ta bangaren mala'iku وهم يمكتون أنفسهم عند دخولهم النار su suna kin kawo kansu suna fishi da kawo kansu yayin da suke shiga wuta la maqtullahi iyyakum su mala'ikun ke su ce musu fushin da Allah yake muku akbaru min maktikum anfusakum yafi fishin da kuke wa kanku din girma istud'auna fi dunya yayin da ake ta kiranku a duniya ilal imani zuwa imani fatakfuruna kuke kafircewa qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu amatta nasnataini imatataini imatataini ubangijinmu ka kashe mu so biyu wa hayaita nasnataini ka rayar da mu rayarwa ihya'ataini rayarwa so biyu لأنهم نطفا أو تنسكا لأنهم نطف سبود سوء دوغم منيني أموات ودن دسكي متتو باري فأهيو أكرا يتسو ثم أميتو سنن أكا كجسو ثم أهيو للبعث سنن أكرا يتسو لتاسم تاسم القيامة هنا شيء أسكي كفا حجة دونن آية عقيدة سترجعه ma'ana kafin a yi tashin alkiyama za ta da abubakar da umar da usman da sauran sahaba a yi intikaninsu a daukan sansu raja a ce ta saba wa ƙur'ani za ta da alaka da addinin musulunci saboda dukkan sakamako ko ma menene kai za a kuma ka sakamako a lahira ne abinda zai tabbatar ma cewa wannan aya ba hujja ba hujja a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون barzaki zai kasance har zuwa ranar tashin alkiyama ma'ana kafin ranar tashin alkiyama babu wata rayuwa da za a yi banda rayuwar barzaki din da saboda haka wannan aqida ce sahayuniya yahudiyya a cikin aqidun yahudawa aka dauko wannan aqida ba ta da alaka da addinin musulunci fa atarafna bi dhunubina mun itirafi da zunubin mu bi kufrina bil ba'th fa hal ila khurujin minan nari fa hal ila khurujin minan nari والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل shin akwai wata hanya ce ta fita a wuta hanyar dawowa duniya mu bi Ubangijinmu? Akwai wani tsari hanya wa jawabuhum la babu an shi ne babu wata hanya. Zalikum ai al'azabun labi an tumfihi, azaban da ku kuke ciki din bi annahu ai bi sababi annahu fi duniya a sababin cewa a duniya idza du'iya Allah wahdahu kafartum in aka kira Allah cewa shi kadai ne la ilaha illa Allah ne kafartum bi tauhidihi sai ku kafircewa kadai ta shi wa in yushrak bihi idan aka mishi tarayya aka yi wa Allah tarayya yuj'alu lahu sharikun yuj'alu lahu sharik tu'minu in aka sanya miki abokin tarayya sai ku imani tusaddiqu bil ishrat ku gaskanta tarayya fal hukmu fi ta'zibukum fi ta'zibukum billahi al-ali ala khalqihi al-kabir al-azim hukunci wajen azabtar da ku na Allah ne wanda madaukaki ya daukaka daga halittunsa akan halittunsa sannan shine girma ne huwa alladhi yuriikum ayatihi dalaila tawhidihi shi ne wanda yake nuna muku ayoyinsa abubuwan da suke nuna kaɗaitakansa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa bil matri yake saukar muku ruwan sama a sama shine arziki daga sama shine abin da ake kiran shi majazil mursal kenan da ke ruwan sama shine sababin arzikin sai aka kira abu da sababinsa وما يتذكر يتعد إلا من ينيب يرجع عن الشرك باب وان da yake wa'azantuwa sai wanda yake yake janyi tarayya fad'u Allah ubuduhu kubauta wa Allah mukhlisina lahu dina kuna masu keɓanta mishi da addini mina shirki keɓanta mishi da addini daga shirka walau kari halkashiruna ko da kashirai sun ki ikhlasa kun minhu keɓanta mishi da addini rafi'ud darajati rafi'ud darajati ai Allahu azimu sifati Allah subhanahu ta'ala mai girman mai girman sifofi ne sifofin suna da girma أو رافع درجات المؤمنين في الجنة أو فوق شيء الله شيني مدوك درجة المؤمنين أجرا الجنة ذو الأرش شيني من الأرش خالقه مع الجن الأرش يلقي الروح الوحي ينا ينا جيف وحي من أمره أي قوله لك قول ساعد من يشاء من عباده a bisa wanda ya so daga bayinsa annabawa da manzanni liyunzira liyunzira yukhawiful mulka alaihi shi wanda aka so aka jefa mishi wahayin ya gargadi ya gargadi annasa mutane yawmat talaqi ya gargade su da ranar haduwa bi hadhihi al-yayi wa ithbatiha yawmat talaqi يوم التلاقي يوم التلاقي أنا نقول آه ابن كثير دا قالون أن النافي سوني سكا قالون ينا دا وجهي قدا جيو ابن كثير ينا دا وجهي قدا دا سنتبتر دا يا أنا يا أن دا أكي تمشي يا الزوائد كنا يوم التلاقي يوم التلاقي ranan haduwa da ni kenan ranan haduwa da ni a lokacin da aka tabbatar da wannan yaɗin to ma'arifa da ya ma'arifa da ya sun hadu wannan shine sirrin cire wannan yaɗin shi ne sirrin cire wannan yaɗin a rasu rasun na al'usmani kenan saboda ana cewa duk abin da ka sa mishi yawon mutakallim ba zai yiwu ka sa mishi ba zai yiwu ka sa mishi alfa misali idan ka ce kara'atu kitabi ba zai yiwu ka ce kara'atul kitabi ba in ka ce kara'atul kitaba za ka cire ya in ka ce kara'atul kitabi za ka cire alfa a nan idan ka sa yaɗin a talaki yaɗin da alsun hadu saboda haka sahaba suka cire shi saboda wata hikima irin ta su kenan ma'anar wannan shine wannan yaɗin ba ana nufi tana haɗe da isimin ba ne ana nufin alɗin a talakin ita ce take wakiltan wannan yaɗin shi ne asalinsa liyunjira yau ma talaki don ya yi gargaɗe su da ranar haɗuwa da ni haɗuwa ta shi ne ma'anin kira an ɗin tana wakiltar ya'ul mutakallin to shi ne aka sa ya'ul mutakallin ɗin ja ƙarami wanda ake ce ma za'ida kenan a riwaya ta kalun da kira ta ibnu kafir yau mun kiyamati litalaqi litalaqi ahli samai wal ardi saboda wannan ranar mutanen sammai da kasai za su zo su haɗe a duniya ɗaya a maimako da suna duniya daban-daban wal abid wal ma'bud wanda ya bauta da abin da bauta abin da ya bauta wa Allah za su haɗu wal zalimi wal mazlumi fihi haka nan azzalimi da wanda aka zalunta za su haɗu a guguda yawmahum barizuna kharijuna min kuburihim ranin da su suke fita daga kaburrukansu la yakfa ala layi minhum shay'un ba zai bace wa Allah komai ba daga lamarin su liman mulku al-yawm yaquluhu ta'ala Allah zai faɗi wannan ne a gaban su wa yujibu nafsahu ya amsa wa kansa lillahi al-wahid al-qahhar ay bi khalqihi ma'ana Allah wanda ke shi kadai mai rinjayen halittunsa gaba ɗaya mulki a ranar a sarauta a ranar tasa ce shi kadai al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a wannan ranar ne za a sakayyan duk wata rai da abin da ta aikata la zulmul yawm a wannan ranar babu zalunci kwata-kwata shi sa aka kawo latin siya nan inna allaha sari'ul hisabi يحاسب جميع الخلق ينا ودكا حديثا حسابي في قدر نصف نهار من أيام الدنيا قرقدون عدد رانا cikin ranakun duniya kamar awa cikin awa goma sha biyu an gama hisabin dukkan mutane da dukkan halittu li hadisin fi dalika li hadisin bi dalika saboda hadisin da zai yi bayani akan wannan wa anzirhum yawmal azifati yawmal qiyamati ka gargaɗe su da ranar tashin alkiyama min azifar rahil karuba a ce azifar rahilu tafiya ta kusa an kusa ƙarasa tafiya da karuba kenan daga na aka ɗauko al'azifa abinda ke dab da wakana izil kulubu yayin da zukata tartafi haufan suke ɗagawa sama saman kirji saboda tsoro lada'in da hanajiri zukatan su ɗage su je makogoro su je makogoro kazimina mumtali'ina kamman suna cike da suna cike da bakin ciki halun min al-qulubi yace hal ne na al-qulub din umilat bil jam'i an yi mu'amala da ita da jam'i kamar yadda akewa abubuwa masu hankali bilya'i wa nuni an ce kazimina ba ce kazimatan ba mu'amalat ashabiha an musu mu'amala da mu'amalan masu zuciyar ana nufin masu zuciyar ne sai aka nasabtawa zuciyar hal da wannan jam'i kenan wanda zahirin wannan irabin a asalin wannan kazini na ɗin hal ne na fa'ana maf'ulin wa an jirhum shi ne kuma amili na zarfu ɗin asalinsa shine wa anzirhum kazimina wa anzirhum hala kaunihim kazimina ma'ana wannan halin yana nan a babinsa na ba da jam'i ga ukala'u wa anzirhum kazimina ka musu gargadi yayin da suke cikin kunci da bakin ciki sannan jumlar wannan kazini na ɗin kuma shi ne amilin zarfu ɗin shi ne yau mal'azifati ka mutu gargaɗi yayin da suke cikin kunci a ranar tashin alkiyama a ranar tashin alkiyama suke kunci a ranar tashin alkiyama suke kunci ga ranar tashin alkiyama to shi ne izil kulubu is yayin da wannan is ɗin da yau ɗin duk amilinsu ɗin kazini na ɗin ne كاذمين يوم الآزفة كاذمين إذ القلوب لدى الهناجر فمن جملة القلوب مبتدا لدى الهناجر لدى جار ومجرور خبر المبتدا وجملة المبتدا والخبر جملة إسمية فيما جملة إسمية لا محل لها من الإعراب جملة إعتراضية هكذا أصل أصل الجملة فيه وأنذرهم كاذبين وأنذرهم كاذبين يوم الآزفة إذ, إذ القلوب wannan shi ne asalinsa sai jumlan alkulubu ladal hanajiri shi ne wanda bukata da kabar ne ya zama to jumla ce mutarida wannan iradin shi ya fi abin da ya sa shi ya guje wa wannan iradin idan ka ce kazini na din kazini na din hal ne na damirin wa'anzirhum zai nuna wannan kuncin wannan kuncin zai kasance ranar tashin alkiyama sannan kuma zai nuna sannan kuma zai wannan kuncin zai kasance ranar tashin alkiyama sannan kuma gargadin ma zai kasance ranar tashin alkiyama to shi wannan shi ya duba alhali ayar tana nufin a gargaɗe su da wannan kuncin a gargaɗe su da wannan kuncin shi ya sa a yi ya ce izil kulubu ladal hanatir ɗin izil kulubu ladal hanatir ɗin ta saboda haka wannan tajini na ɗin yana nan a bisa babin shi ka kawo wa hal a jam'i hal jam'i ba wai kajini na hali na alkulu maimakon kaji matan aka ce kaji na ba duk da iradin da shi yayi shi ma ana iya yin sa a larabci za a iya duba majazul mursal a zukata ake nufi amma a yi larabci irin na masu irin larabcin masu zukatan ba larabcin zukatan ba kamar yadda ya faɗa ma lizalimin min haminin muhijjin azzalimai ba su da wani masoyi na kub da kub wala shafi'in yuta ba su da wani mai ceto da in yayi ceto za a mishi biyayya in yi nemi ceto za a bashi tukbalu shafa'atuhu la mafhuma lil wasfi yace wannan wasfu yuta din ba shi da mafhumi id la shafi'a lahum aslan yace ba su da kawai mai ceto ne ko mai ceto da ake karban cetonsa da wanda ba a karbansa duk ba su da shi fama lana min shafi'in kamar da Allah yake ba mu da suka ce da harshen su fama lana min shafi'ina ba mu da masu ceto aw lahu mafhumun ko kuma ya kasance yana da mafhumi bina'an ala za'amihim an gina wannan ne a bisa da'awar su anna lahum shufa'a da'awar da suke cewa suna da masu ceto sai Allah ya ce to eh kuna da masu ceto dannan gummakan da kuke fada amma ba a karban ceton su wannan waje guda biyu duk karɓaɓɓe ne ai lau shafa'u faradan ko da mukaddara cewa gumakan ku sun yi ceto to lam yuqbalu ba za a karɓi ceton su ba ya'lamu ai Allahu kha'inatal a'yuni bi musaraqatiha an-nazar ila muharramin yace Allah yana sane da idanu masu ha'inci masu satan gani satan gani zuwa abin da yake haram ka gefence ka gani da gefen ido ka kalli abu kuma ba ka so a san ka ga abin to irin wannan Allah subhanahu wataala yana sane da shi mubalaga ce ta sanin komai komin jikkasa wa ma tukfi suduru alqulub abin da suka take boye da shi ma Allah subhanahu wataala yana sane da shi wallahu yaqdi bil haqq Allah subhanahu wataala yana hukunci da gaskiya wallazina yad'una ya'buduna ay kufaru makkata biliya'i wa ta'i waɗanda waɗanda suke waɗanda suke bautawa min dunihi wa humul asnam su ne gumakan da suke bautawa ko wallazina tad'una waɗanda kuke bautawa min dunihi gumaka la yaquduna la yaquduna bi shay ba sa hukunci da komai ba za su yi kunshi da komai ba la ya kudu na ɗin kabar ne na allazi na ɗin wannan kira da ya kawo a wallazi na ta na ɗin kira ce ta naci yadda muke karantawa da riwaya ta hisham ali bin hadar su suka karanta wallazi na ta du'una min duniyi sannan jumhur suka karanta wallazi na ya du'una min duniyi shi yasa ya kawo da ya ɗin domin yana cikin masu karantawa da ya la ya kudu na bishayin fa kaifa ya kunu na shuraka billah ba sa iya hukunci da komai ta yaya za su zamanto abokanan tarayyar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah huwa sami'u li aqwalihim Allah mai jin abin da suke faɗa ne albasiru bi af'alihim mai ganin ayyukansu ne gaba ɗaya awalam yasiru fil ardi ba su yi tafiya a doron ƙasa ba bayan zuru su gane wa idanunsu kai fa kana aqibatul ladina kanu min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suka kasance gabanin su ya kasance kanu hum ashadda minhum su sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi wa fi qira'atin a wata qira'a minkum kanu هم أشد منكم قوة أو تقراءة وأن قراءة قراءة تئن ابن عامر الشامي سبب أمسا في شام الرب تكاف أوجم ونن هذا يكما دولني قراءة أنا أوكوا أمسا حسيني ابن عامر ديغا كاف أوجم أوجم ونن هذا شيني كرم تكانوا هم أشد منكم قوة abin da gargamu ba su yadda da shi ba kenan kum sukutum kamar yadda shi kum ka ce wai wata kira'a ce ba su yadda da wannan ba saboda musafin sham din ya saba da sauran masahif a wasu wurare akwai wasu kira'a shaza a cikin musafi na sham wanda har wasu malaman na suka yi maganganu a kai irin su kira'a wa kadhalika zuyyina li kathirin min al-mushrikeen qatlu awladahum shuraka'ihim irin wannan kira'a din amma jin musafi cikin masalih guda shidan nan da muke fadan adadin ayoyin su farkon kowace sura to kira'ar da take ciki ba a mata hukunci da shuzuzi saboda sahaba suka rubuta da hannunsu sun kiyaye dukkan sun kiyaye dukkan kira'o'in da kunnen su ya ji a bakin manzo sallallahu alaihi cikin waɗannan masahihin wata kira'a ta fito a wannan musafi wata kira'a ta fito a wancan musafi haka suka kiyaye kira'o'in gaba ɗaya ba tare da wata kira'a ko kwaya ɗaya ta ɓata ba sauran kira'o'in da ake rawaitowa kira'an ibnu mas'udi kira'an waye waye ake rawaitowa ba ana nufin kira'a bane ana nufin tafsiri ne tafsiri ake nufi su ga yadda suka fassara ayar ba wai ana nufin ga yadda suka karanta ayar ba shine ma'ana a wannan kira'a din su sun fi ku tsananin ƙarfi sun fi ku tsananin ƙarfi kenan ya an yi iltifati ne a walan yasiru ya zo daidai da kanu hum ashadda minhum din ne amma da aka ce kanu hum ashadda minkum din an yi iltifati daga dalil ghaiba zuwa dalil khitabi ne wa asaran fil ardi min masani'a wa qusur sun fi ku kuma tonon kasa tonon kasa saboda yin kamfaninnuka masana'antu ko kuma saboda yin manya-manyan gine-gine ana cewa asara daga sarar gubaru ne sarar gubaru baya daga cikin wannan ittikaki wa yu'thiruna ala anfusihim wannan fi'ili ne asalin sa ajwa fi wawi daga sara ya suru wancan kuma mahamuzi ne asara asara shine ittikakin su ya bambanta wa asaran fil ardi min masani'a wa qusur fa akhadhahum Allahu ahlakahum alla yahlakadatu bi dhunubihim da dhunubansu وما كان لهم من الله من واقع من واقع عذابه باسدا wani wanda zai kiyaye su daga azabar Allah subhanahu wataala dalika bi annahum saboda su saboda an halakar da su ne saboda su kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati bil mu'jizati zahirat manzannin su suna zuwa musu da mu'jizozi bayyanannu fa kafaru suka kafirce فأخذهم الله sai Allah ya rike su da azaba innahu qawiyyun shadidul iqab shi ne karfi ne mai tsananin ukuba ne wal kad arsalna Musa bi ayatina haqiqa mun aiko annabi Musa da ayoyin mu wa sultanin mubin da kuma hujja burhanin bayyin zahir da dalili bayyananne bayyananne na zahiri ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu zuwa fir'auna da hamana da qarun duk suka ce huwa sahirun shi matsafi ne kazzabun mai yawan ƙarya ne falamma ja'ahum bil haqqi bis sidqi yayin da ya zo musu da gaskiya min indina daga wajen mu qalu jawabi na lamma din suka ce uktulu abna allazina amanu ma'ahu ku kace ƴaƴan waɗanda suka yi imani tare da shi tare da shi wastayu istabqu nisa'ahum ku kyale matansu wa ma kaidul kafirina kaidin kafirai bai kasance ba illa fi dalalin halaki sai cikin bata ma'ana kaidin su din su zai halaka ba zai halakar da kowa ba wa qala fir'aunu sai fir'auna yace zaruni ku kyale ni aktul musa in kashi annabi musa li'annahum kanu yakufunahu an qatlihi ya faɗi haka ne saboda kullum yace zai kashe shi su ce a'a ka kyale shi mutane suna masa ganin ganin ɗanka ne saboda a gidanka aka sai shi a gidanka yi a gidanka yi girma in ka kace shi sunanka zai lalace za ka yi abin kunya shi yasa yake zaruni din waliyadu rabbahu ya kira ubangijin saliyam na ahu minni ya hana ni kashe shi in ya isa inni akhafu an yubaddila dinakum kashe shi da zan yi wai ba dan ina jin tsoron sa bane ni ina tsoron ya canja muku addini ne ni ibadatikum iyaya ya hana ku bauta mini fatattabi'unahu ku zo ku bi shi a wata nuska fatattabi'uhu ku zo ku bi shi wa an yuzhira sannan ina jin tsoron yuzhira fil ardi fasada ya zo ya bayyana barna a doron kasa min qatlin wa ghairihi ya zama sababin kashe-kashe da waninsa wa fi qira'a aw a wata qira'a aw maimakon waw din aka kawo aw wannan qira'a ce ta kufawa wannan qira'a ce ta kufawa wa fi ukhra bi fatihi al-ya'i wal ha'i wa dammi dal a wata qira'a kuma bi fatihi al-ya'i shine wa an yazhara وأن يزع وأن وأن وأن يزهر وأن يزهر في الأرض الفساد معنى يزهر يزمن توفيلي الفساد يزمن توفائلي أولا قراءة وأن يبهر فائلي شينا تكون فيلي الفساد مفعول به قراءة إيه أصلا ودنا قراءة إذن الإمام الشافعي ينا شيوا ورفع الفساد ورفع ورفع wa rafa alfasadun sib ila akilin hala yake ce wannan alfasad din wanda yake marfu'i kai mishi nasaba ga masu waɗannan rumuzai shine nafi'u da hafs da abu amrin al-basri su sun karanta aya sun karanta alfasada suka karanta sannan kuma shi wannan ya zahara ɗin shi asalin wannan ya zahara ɗin ya zahara da ya zo tura'an ya zahara ɗin da auɗin in ka haɗa su akwai wanda yake karantawa shu'uba an afu yana karantawa au an ya zahara أو أن يظهر في الأرض الفساد شي كما أبتنا كرنتاوا أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد فساد sannan kuma hamza da kisa'i waɗanda suke karanta da au tare da asin kenan su kuma ba sa cikin waɗanda suke wa ba sa cikin waɗanda suke wa fasada ɗin ruku'a saboda haka su ma suna karantawa au an yi bihira au an yi au an yi bihira fil ar au an yi bihira fil ardil fasada yadda haf yake karantawa suke karantawa sauran qur'ani kuma suke sauran qur'ani suna karantawa au wa an yi bihira fil ardil fasada wa an yi bihira fil ardil fasada haka ne kira'o'in kenan ma'anar wau ɗin ne zamanto au da ke wau afifa ce harful ataf au ma afifa ce harful ataf wa qala musa li qaumihi annabi musa sai ya gaya wa mutanansa wa qad sami'a lidhalika ya ji abin da fir'auna ya faɗa sai ya ce inni uttu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsari gun ubangiji na da ubangijinku shi wanda shine ubangijinku min kulli mutakabbirin daga sharrin duk wani mai girman kai la yu'minu bi yawmin hisabi mai girman kan da bai yi imani da ranar hisabi ba ina neman tsarin ubangiji na ya kare ni da sharrin sa yana nufin yana nufin fir'auna kenan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna wani mutum mumini daga iyalan gidan fir'aun a familin fir'auna kila huwa ibnu ammi wasu na cewa dan baffansa ne yaktumu imanahu sifa ce ta biyu wani mutum mai ɓoye imaninsa da yake rajulun mu'minun ɗin to wani irin imani ne da shi rajulun mu'minun wa rajulun yaktumu imanahu ko mu'minun yaktumu imanahu yaktumu imanahu ɗin ya kasance sifa ce ta sifa mu'min ɗin kenan a taktuluna rajulan yanzu za ku kashe wani mutum an aili an ya kula rabbi yallahu kawai saboda ya ce ubangiji na ni Allah ne ba shirauna bane ku kama ya ku kashe shi wa kar ja'akum bil bayyinati gashi nan ya zo muku da bil mu'jizati zahirati ya zo muku da mu'jizozi bayyanannu min rabbikum a wajen ubangijin ku wa in yaku kadiban in in ya kasance mai ƙarya ne fa alaihi kadibuhu ba ku ga dararu kadibihi cutar cutarwan karyansa zai dawo kansa ne wa in yaku sadiqan in ya kasance mai gaskiya ne yusibukum ba'd alladhi ya'idukum shashin abin da ya muku alkawari zai zo ya same ku bihi min al'azabi ajilan wa'adin da ya muku cewa azaba zai same ku nan zai zo wasu daga ciki shi ne wanda zai same ku a duniyan zai zo ya same ku inna Allah la yahdi man huwa musrifun mushrikun kazzab Allah subhanahu ta'ala baya shiryatar da duk wani mai barna mushrikun ne tarayya da Allah kazzabun muftarin ne kirkira wa Allah subhanahu ta'ala karya imma ya kasance ci gaba ne da maganan shi wannan mutum mumini shi ne da yayi gaya yayi musu wannan wa'azin sai ya ce musu inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab ko kuma ya kasance shi maganansa ya kare wa in yaku sadiqa yusibkum ba'd alladhi ya'idukum sai Allah ya ce inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab saboda ayoyin kissa daga cikin abin da yake sa wahalar fassara su shine ware maganganun waɗanda aka ba da kissarsu da kuma maganganun da Allah ya faɗa kamar yadda ibn arabi ya faɗa cikin al-futuhat al-makiyya cewa qur'ani din yana dauke da maganganu daban-daban akwai maganan da kafin kansa Allah ya faɗa akwai maganganun wasu da ya kawo a cikin qur'ani to ka fayyace wannan daga wannan shi yasa zaka ga suratu yusuf din yake da wahalan fassara har aka zo ana sabani abin nan wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu'in nan waye faɗi wannan magana shin annabi Yusuf ne ya fada ko kuma wannan matar ita ce ta fada ake sabani akan wannan kamar wannan ne zai yi ya kasance shi ya ce inna Allah la yahdi man huwa musrifun kaza saboda ka kama a wannan aya har ka je inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa fawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi fa waqabu Allah sayyi'ati ma makaru wa haka bi ali fir'auna su'ul azab har zuwa wannan aya da kissar wannan mutumin ne kissar wannan mutumin da aka bada maganarsa a kansa ake ta magana har zuwa wancan aya din to a wannan tsakankanin ka ware maganganun da shi ya faɗa a harshensa ka ware kuma abin da Allah ya faɗa ya jona a maganarsa to wannan shi ne yake da wahala ya kauni yake ya ku mutane na لكم الملك اليوم زاهرين غالبين حالف الأرض أي أرض مصر كوكتي لسروتا أوترانا أوترانا أيايندا كوكسا مغلبا أدور كسا فمن ينصرنا من بأس الله عذابه وانين زيت مكين لك عذابا ألا إن قتلتم أولياءه in kuka kashe masoyansa in ja'ana ai la nasira lana in azaban ya zo mana ba mu da mai taimakon mu in ja'ana ai in ja'ana ba'atullahi idan azaban Allah ya zo din ba mai taimakon mu kala fir'aunu sai fir'auna yace ma urikum illa ma ara ai ma ushiru alaikum illa bima ushiru bihi ala nafsi wa huwa qatlu musa ma'ana ba ni da wani ba na zaɓa muku wani ra'ayi sai ra'ayin da na zaɓa wa kaina shi ne kashe annabi musa ku gamsu in kashe shi saboda wallahi ya fi muku alkhairi abin da yake nufi kenan ku kyale ni ku gamsu da kashe shi din nan ku ɗin ma hakan ya fi muku da alkhairi saboda anan ara ɗin ba na gani ba ne minar ra'ayi ne akwai ra'a ra'a minar ra'ayi akwai ra'a minar ru'uya akwai ra'a minar ru'uyati kala kala ne ra'a din duk kuma sun zo a cikin Qur'ani ma'ana ma ma urikum illa ma ara ba ni da wani ra'ayi da zan nuna muku shi zan fito muku da shi in zaba muku shi fiye da ra'ayin da na fito wa kaina na yardar wa kaina kashe shi din hatta a kudin shi yake alkhairi shi ne abin da fir'aun ya faɗa wa ma ahadikum yace ba ba ba wani abu nake shirye ku da shi ba illa sabilar rashadi tariqat tawabi hanya daidai madar kuskure shi nake nuna muku shi sa har yau har gobe shi wanda yake kan bata baya yadda baya kan bata mai bautawa mai bautawa gunki ma a zuciyarsa a kudurinsa yana jin wannan abin gaskiya ne to wannan shine matsalar shaidan kenan kamar da abin nan Allah subhanahu ta'ala bayyana wata aya yake cewa yake cewa wa innahum la yasuddunahum an sabili wa yahsibuna annahum muhtaduna in shaidan ya daura ka kan abu zai zayyana maka ya tabbatar maka da cewa wannan abun fa gaskiya ne eh wannan shine matsalar shaidan inda misali abin da shaidan ya daura ka a kai din to ba za ka nutsu da shi ba shi da abin da yake gaskiya za ka nutsu da shi ta wannan za ka yi tamyizi ka ware wannan da wannan to wanda shaidan ya daura ka din za ka hau kai daram ka zauna ka ji cewa gaskiya ne kamar yadda shi ne gaskiya yake jin yana da gaskiya kai ma da kake kankariyar haka za ka yi shi wannan ne to shi yasa yace wa ma ahadikum illa sabilar rashadi wa qala allazi amana fir'auna da ya faɗi wannan shi kuma dama duk abin da fir'auna ya tara jama'ansa ya gaya musu shi kuma wannan sai ya dinga bin ɗaiɗaikun mutane yana gaya musu abin da ya faɗan nan fa ba haka bane sai zai dinga warwarewa shi fir'auna zai tara mutanensa ya faɗa sannan shi kuma sai yana bin su a kaɗan kaɗan a turrance yake faɗa haka har fir'auna ya gano shi yasa aka kama shi aka kashe shi kamar da ya kashe matarsa shi ne sai shi wannan wanda ya imani ya ce ya kauni ya ku mutane na inni akhafu alaikum misla yawmil ahzabi ay yawma hizbin ba'da hizbi ina muku tsoron irin ranakun da ya samu al'ummomin da aka halakar din ina tsoron irin waɗannan ranaku su ma kuma su tabbata a gare ku ku duba ranar da aka halakar da adawa samudawa mutanen annabi nuhu ina tsoron a samu wata rana irin wannan wanda kuma za a halakar da ku yasa ya ce misla da abi qaumi nuhin kaman irin irin ranaku ko irin halin da hali halin da mutanen annabi nuhu wa adin da adawa wa samuda da samudawa suka shiga والذين من بعدهم لو ان suka zo daga bayan su yace misla badal min misla qablahu misla din badali ne na wancan misl din na farko ai inni akhafu alaikum misla da'abi qaumi nuhin ai misla jazai adati man kafara qablakum min ta'zibihim fi dunya ina muku tsoron sakamako na al'adan waɗanda suka kafirce gabaninku na azabtar da su a duniya ina tsoron kuma ya same ku wa mallahu yuridu zulman lil ibadi Allah baya wa bayin sa nufin zalunci in ya halakar da su sun cancanci halakar wanne wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawm at-tanadi yaci gaba da ce musu ya ku mutane na an cire ya ulul takallim ne duk inda ya kaumi ya kaumi suka zo ya ku mutane na ina muku tsoron ranar kira bi hadhihi al-ya'i wa isbatiha wancan at-talafi da muka karanta da wannan at-tanabi shine ibnu kafir ya karanta da waje shi daya shine da ya ya ja karamar ya sannan kanun ya karanta da waje shi guda biyu أي يوم القيامة رانا تاشن القيامة يكفر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار رانا دا كيران أموتا أن الجنة سكي يويتا كيران أموتا وبالعكس هكذا أكس أموتا سكي يويتا كيران أن الجنة شيس أكيراش يوم التناس والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها وغير ذلك كيران da haka nan kiran wanda suka shiga aljanna su kira ƴan uwansu ƴan wuta masu kira ƴan uwansu da abin da ya kama da wannan shi yasa aka ce yau mutanadi yau matuwalluna ranin da za ku juya mudijirina an mawqifil hisabi ila nar kuna masu juyawa ta'kid ne hal ne mu'akkida ya akkada fi'ili tuwalluna din ne ma lakum min allahi ay min azabihi min asin babu wani mani'i mai hana mai hana su azaban Allah wa man yudlil Allah fa ma lahu min had wanda Allah ya batar da shi babu wani wanda zai iya shiryar da shi wa laqad ja'akum yusuf min qabl gabannin a gabannin shi annabi Musa ya zo ai min qabli Musa gabannin annabi Musa ai Yusuf ya zo muku وهو يوسف, يوسف بن يعقوب في قوله شين يوسف بن يعقوب كان يوسف بن يعقوب يوسف بن يعقوب أي يازومكو saboda shi ma shi ma annabi yusuf ya yi zamanin shi ne a masar umira ila umira ila umira ila ila zamani musa masu wannan kaulin suka ce an tsawaita rayuwarsa har zuwa annabi Musa ma'ana su waɗanda ake magana da su sun yi zamani da annabi Yusufa sun yi zamani da annabi Musa shine walqad ja'akum yusufu min qablu kenan wannan kauli din ba'id ne wannan kauli ba'id ne sosai duk da mutanen da suna dadewa a ce haduwar risala ta annabi Yusuf da haduwar risala ta annabi Musa akwai bu'udi a ciki shi yasa yake shi kaulin din kenan kauli sahihi annabi Yusuf ya rasu da shekaru ɗarurruka ko dubunai gabanin annabi Musa ya zo ya bayyana. Ya riga annabi Musa ba za su taɓa haɗuwa ba, tsakaninsu ba zai yi su haɗu ba. Kuma ba su babu wasu dalilai da suke nuna haɗuwar annabi Musa da annabi Yusuf. Akwai dalilai da suke nuna haɗuwar annabi Musa da annabi Haruna kamar da sananne ne Haruna wajen Allah waziran min ali Haruna akhi ba kamar yadda a wani kauli annabi Musa da annabi Shu'aibu sun hadu ba wanda shi ma wasu malaman tafsiri suna nakadin wannan riwaya din suna cewa wanda annabi Musa ya aure yarsa din ba annabi Shu'aibu bane mutane sun dauki annabi Shu'aibu ne saboda an ce Madiyana sunan Madiyana din suka gani akwai masu ja da wannan riwaya cikin malaman tafsiri to saboda haka a suyudi ya rajja cewa wannan din wani wani yusufu ne daban wani yusufu ne daban shi au ko kuma anan walaqad ja'akum din to ana nufin a iyayenku da kakanninku annabi annabi yusuf ya kira su ya zo ya zo musu kamar yadda Allah da yake wa zallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna ake magana da yahudawan zamanin manzon nan ai almanna da salwa din ba na zamanin manzon aka saukarwa ba ai na wancan zamanin ne sai ake cewa an yi muku an yi muku to haka nan annabi yusufan ba ya zo wa mutanen fir'auna ba ne ya zo wa iyayen iyayen mutanen fir'auna ne sai aka ce ya zo muku cikin wancan wadannan na alaikum ramama din wannan shi yake da a zo a yi ta'assufi na cewa an tsawaita rayuwarsa har zuwa zamanin annabi Musa. Au Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Yaqub fi qawli. Kaga wannan shine gwara-gwara. Wannan Yusuf din ba ba wancan Yusufin ba Yusuf ne bin Ibrahim bin Yusuf bin Yaqub shi ake nufi da wannan Yusuf din. Saboda Yusufai in cikin banu Isra'ila da yawa ne. bani isra'ila kamar musa ma ba annabi musa kadai bane musa yi ko samiri ma sunansa musa ne ai wanda ya kirkiri wannan kalu kalu haza ilahu kuma ilahu musa fa nasi shi ma sunansa musa ne ai shi dan wannan ne shi ma bil bayyinati ai ya zo muku ko ya zo wa iyayenku bil mu'jizati zahirati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi har yanzu ba ku bushe ba kuna cikin shakku da kokonto daga abin da ya zo muku da shi din hatta idza halaka har sai da ya rasu shi yusufun ya rasu kultum kuka zo kuka ce min gairi burhanin ba tare da wani hujja ba lan yaba sallahu min ba'dihi rasula Allah bai aiko wani manzo bayansa ba ai falan tazalu kafirina bi yusufa wa ghairihi ba ku gushe ba kuna kafircewa annabi Yusufa da waninsa cikin annabawa kuka ci gaba da shakku da kafircewa kazalika ai kazalika misla idlalikum ko mislu idlalikum shigen yadda aka batar da ku yudillu Allahu man huwa musrifun mushrikun murtab Allah yake batar da duk wanda yake mai mai barna da tarayyarsa da murtabun shaku mai shakku fi ma shahidat bil bayyinat mai shakku akan abubuwan da hujjoji da dalilai suka yi shaida akai alladina yujadiluna fi ayati llahi waɗanda suke jayayya cikin ayoyin Allah mu'jizatihim mu'jizojinsa mubtada ne sai wannan mubtada ne bi ghairi sultanin ba tare da wata hujja ba burhanin ba tare da hujja ba a atahum hujjan da ya zo musu atahum din sifa ce da na'ati na sultani din kabura jidaluhum musunsu musunsu ya girmama sun girmama musu khabarul mubtada shine khabarul mubtada din ay alladhina yujadiluna fi ayati llahi kabura kabura jidaluhum kabura jidaluhum khabarul mubtada maktan inda llahi musunsu wanda musunsu wanda ya zamo fushi fushi a wajen Allah ya girmama ya girmama wa inda alladina amanu da kuma ya girmama a wajen waɗanda suka yi imani kazalika ai misla idlalihim yadda aka batar da su ya tadaw yaktumu la lahu bidalali Allah subhanahu ta'ala ya tadaw yaktimu Allah bidalali ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar Allah yake toshe yake rufe zuciyan duwani zuciyan duwani mai girman kai jabbari mugun mutum jabbari mai girman kai Allah yake toshe mishi zuciya ba zai iya karɓar imani ba bitanwini kalbin an karanta ala kulli kalbin mutakabbirin da tanwini wa wadunahu an karanta kuma waduni an karanta kuma ba da tanwini ba da tanwini din ala kulli kalbin mutakabbirin din qira'a ta Abu Amr al-Basri riwaya ta Ibn Zakwar ya zamanto zuciya yana toshe duk wani zuciya mai girman kai zuciya mai girman kai da kuma zuciyan mai girman kai da daban-daban ne zuciya mai girman kai shine kira'a ta tanwin ala kulli kalbin mutakabbirin ala kulli kalbi mutakabbirin kuma zuciyan mai girman kai shine ya kira'o'i guda biyu wa mata takabbara kalbi ta koyaushe zuciya ya girman kai takabbara sahibuhu wa bil aksi sannan ne zuciyan zai girman kai haka nan akasi وكل على قراءتين كل دنن أقراء إنن قدا بيودكا لأموم الدلال ينا جمي دومين آساو أمومي نبتني جميع القلب كي وبتن ينا شجان دكا زوجيا لا لأموم القلب باوي دكا زوجيا با أموم الدلال إن أكيدوا با با أموم القلب با معنى با الله ينا نسمي dukkan zuciya ya ce batarwan yakewa umumi da shumuli ba zuciyar yakewa umumi din ba wa qala fir'aunu ya hama nubni li sarha bina'an aliyan fir'auna yace ya hama wazirin sa ka gina mini wani gini bene ne tsawo la'alliya watakila zan iya abulugul asbab zan iya bin sababbai wanne sababbai ne asbabar samawati sababbai hanyoyin da ake bi ake haurawa sawa watakila da wannan ginin kaɗin ne tsawo bene kan bene kan bene ban bene idan na je can hawa na ƙarshen wanda yake dab da sama in haura sama ɗin shi yasa ya ce asbabar samawati turuka halin muwassilata ilaiha hanyoyin da suke isa zuwa sama ɗin ma'anan aka yi dogon gini in ya hau hawa na ƙarshe ɗin to la'alla a hawa na ƙarshen zai ga wani tsami ko wani igiya da zai kama ya haura sama da shi shi ne yake nufi a wautansa fa'attali'a in zo in haura in haura bin raf'i shi ne fa'attali'u kenan fa'attali'u bin raf'i shi ne a kira'a ta shu'uba da sauran ƙurra'u har shi kaɗai shi ne ya karanta fa'attali'a bin nasbi afkan ala azulugu in ka karanta da rufuwa fa'attali'u yace kai atafin sa zuwa ga fi'ili marfu'i ablugu ne la'alli ya ablugu fa'attali'u fa'attali'u wa bin nasbi da nasaba kuma jawaban libni jawabi ne na ibni din ibni li sarhan fa'attali'a ma'ana ba jawabi bane na la'alla nufin da kukawa da fasarawa suke yi su agun agun basurawa la'alla ba ta daga cikin adawatin da in fil mubari ya zo da fako da wau za a yi za a yi za a yi masa nasaba saboda shi kamar yadda laita yake ciki to la'alla agun su babu agun kufawa kuma suka ce akwai suka ce hujjansu wannan aya la'alli ablugul asbaba fa'attali'a sai basarawa suka ce musu a fa'attali'an nan hatta a riwaya ta haf na nasaba abin da ya nishi nasaba din fi'ilul amri ne ibnili ibnili ba ma kuma sabani mu da ku akan cewa fi'ilul amri yana cikin masu yin wannan nasaba din ba la'alla bane kamar yadda ku kuke zaton haka amma duk yana da ihtimali zai yi la'allan ne ya yi mishi nasaba zai yi ya zamanto filin amurkin ne ila ilahi musa yake la'alla zan haura zuwa ubangijin annabi musa wa inni la'azunnuhu ai musa ni ina zatansa shi annabi musa ɗin kaziban ina zata kaziban da kawai yake ni ina zatansa cewa makaryaci ne mafuli na juna a janna ɗin kenan fi anna lahu ilahan ghairi da yake cewa yana da wani abin bauta wani na ɗin ina zartan wannan maganan da yake yi makaryaci ne shi kada fir'aunu zalika tamwihan fir'auna ya faɗi haka ne saboda ya ya ya kawar da hankalin hankalin mutane su yarda da Allah amma sarai ya san da cewa shi ba ni mota ba ne haka ce tamwihi asalinsa a mawaha yi mawihu tamwihan mawaha ɗin kuma an ɗauko shi milin ma'i ne mene kamayar da abu ruwa ma'ana zai ji ruwa zai shanye a ƙasa ko ya tarwatsa ya zamanto babu in ka zubar da ruwa a ƙasa zai shanye da duk wani abu mara tushe wanda aka faɗa na so a rikitar da mutane a dagu da hankalin mutane ya ki so mishi tamwihi kenan kamar yadda cikin suratu taha yake cewa wai kala fa ma ba quruni ula an ɗauko hanya magana taran taran taran taran ana yi mutane sun fara ganewa sai ya kawar da magana yake da annabi Musa fa ma ba quruni ula ni alaƙar wannan bayanin da maganar da annabi Musa yake yi to shigen wannan ne tamwihi yake yi wa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi haka na aka raya wa fir'auna a mummuna aikin sa yake jin abu ne mai kyau wa sadda an sabili ya kawar da mutane akan hanya daidai tariqil guda hanya hanyar shirya bi fati sadi wannan qira'a ta jamhur wa dammiha damman kuma wa sudda an sabili wannan kira'a ce ta kufawa a wannan sura da kuma suratu ba'd da ya gabata a wurare guda biyu wasudda shi fir'aunan ne aka kawar da shi daga hanya daidai a kira'a na fata wa fadda shi fir'aunan ne ya kawar da mutane al'ummansa jama'arsa a hanya daidai kira'o'i guda biyu wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab kaidin fir'auna bai zamo komai ba sai cikin tabari shine khasar ana ka dauko tabba tabbat yada tabbat tabab shine khasar asara cikin asara ne yayi asaran ta abin da yayi shine ake a wannan zamanin ake kafa hujja da maganin fir'auna cewa Allah yana sama yaushe ne fir'auna ya zamanto masdarin shari'a har maganansa ya zamanto hujja Allah da ya hakaito maganansa cewa Allah la'alli ablugul asbaba asbaba samawati fa attali'u ila ilahi Musa din wai wannan yana nuna Allah yana sama ne saboda haka ne Fir'auna ya ce a mishi gini ya samu hanyoyin da zai haura zuwa gun zuwa gun Ubangiji Annabi Musa sun mance cewa Allah da ya kawo hikayar abin da Fir'auna ya faɗa cewa yayi wa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda an sabili bai ce magana da Fir'auna da abin da Fir'auna ya din daidai ne ba cewa mummunan aiki ne aka bayyana masa yake ganin haka yake kuma yake ji Fir'auna din an kawar da shi daga hanya daidai kaga kamar yadda maganan wanda aka kawar da shi daga hanya daidai shine ta ajiye ayoyin Qur'ani saboda cin maburinka a kafa hujja da Fir'auna Allah yana sama wanda irin zamani ne wannan ake ciki وقال الذي آمن في وانتن وان لي إيماني يتي يا كوني يا, يا جماعة اتبعوني بإثبات الياء وحذفها إثبات الياء إن قراءة قراءة تا أبو أمر البصري ابن كثير دكما رواية تقالون سوني سكي إثبات ياء ittabi'uni sauran suka cire yaɗin ku bi ni wa hadhiha sauran suka cire wannan ya ittabi'uni ittabi'uni kawai an sun kaddara shi kenan ahadikum ku bi ni zan shirye ku sabilar rashadi kamar da a can fir'auna yace wa ma ahadikum illa sabilar rashadi yace abin da fir'auna yake yake fada wa ma ahadikum illa sabilar rashadi din ƙarya ne ni ne in kuka bi ni zan nuna zan ɗaura ku hanyar shirya ɗin ba fir'auna ba ya kauni ya ku mutane na in ji shi inna ma hazi da hayatu duniya mata wannan rayuwa ta duniyan nan tamatta'un ya zuru jin daɗi ne da zai zo ya gushe wa inna al-akhirata lahira hiya darul qarari ita ce gidan tabbata man amila sayi'atan fala yujza illa mislaha duk wanda ya aikata aiki mummuna ba za a mishi sakayya ba sai irin wannan aikin shin wannan maganansa ne ko magana Allah subhanahu ta'ala ne zahiri magana Allah ne ya zamo mutarida tsakanin wa ya qaumi maliya ya qaumi inna mahajir hayatu dunya mata wa ya qaumi maliya a tsakanin sai aka sa wannan aya mutarida من عمل صالحا من من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا وان بأيكة أيكي صالحي كربته من ذكر نمجي نيشي أو أنثى كومة شيء معنى باب بمبنت تكان مسجد نمجي من دم بياني يعني وهو مؤمن شيكم مؤمنين saboda imani shine sharaɗin karban aiki duk aiki kyawawa da ya aikata yana kafiri to ba zai samu sakamako ba فأولئك, يدخ فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة بدم الباء بدم الياء يد ابن كثير ابن كثير da abu amrin albasri da shu'uba suke karantawa a wasu wurare cikin waɗannan wurare har da wannan wajen fa ulaika yudkhuluna aljanna wa innan za a shigar da su gidan aljanna wa fatihul kha'i an karanta kuma bi khati بدم الياء وفتح الخاء شين يدخلون الجنة كنا وبالعكس أنكرن تكما يدخلون الجنة وإن ما في شجاء الجنة يدخلون الجنة لا شجاء دسوء الجنة يرتقون فيها wannan shine dalilin karanta shi yudkhuluna din yudkhuluna yurzaquna kile guda biyu a jere kowanne babliyul lil mashhur idan kace yadkhuluna yurzaquna sun saba da juna yurzaquna fiha bighairi hisabin rizqan wasi'an bila tabi'a yace arziki ne yalwatacce ba tare da an bi an bi bayan shi ba tabi'a a ce akwai wani haƙi da yake rataye a wannan a wannan wannan arziki ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماضي خاتم ما سبقنا في الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين